كده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو درسينا هدوك نظام تاشي أتكن كراتم أتكن مترو الورود شرح مراقي الصعود na الشيخ العلوي الشنقيطي za mu tashi baiti na 22 yau tara ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 437 kuma 21 ga watan 11 shekara ta 2015 ta miladiya na bismillah annabi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله قال قال الناظم رحمه الله تعالى كلام ربي يتعلق بما in ta'allaqa bima
كلام ربي يتعلق بما a- a- a- eh ai haka din ne saboda ta'allaka fi'il madi ne
sunan kuma ya kare bai
to ni kuma in kace in ta'allaq bima din shine zai naji zai kare din
كلام ربي إن تعلق بما يصح فعلا للمكلف علما من حيث إنه به مكلف فذاك بالحكم لديهم يعرف na'am yace kalamu rabbi a zancen mahalicin ubangiji na in ta'allaqa bima yasihhu fi'lan lil mukallaf idan ya rataya da abin da yake inganta ya zamanto aiki ne na mukallafi fa ilama to ka sani a a min haifu innahu bihi mukallafu wannan muta'alliq ne da cewa yasihu fi'lan eh, min haifu innahu bi- bihi mukallaf ta fuskar da shi mukallaf din yake shi mukallafi ne da wannan aikin fadaka bil hukmi ladaihim yu'rafu to ka sani wannan shine muta'alliq bi ilama din ilam ka sani cewa fadaka wannan bil hukmi ladaihim yu'rafu ana sanin sa bil hukmi da hukunci ladaihim wajen su su ne malaman usul wato wannan baitin yayi mana ta'arifin al hukm al hukmu fi shar'i al hukmu a lugha ma'anarsa al man'u ha- a- a- a- kamar yadda sha'ira ke cewa a bani hanifata uhkumu sufaha'akum inni akhafu alaikumu an aghdiba uhkumu sufaha'akum ay imna'u sufaha'akum wato ku hana wawayenku to ma'anar hukum alman'u a lugha to amma a cikin shari'a to nau'i biyu ne akwai alhukumul wad'i akwai alhukum alhukumut taklifi to anan sai yayi itlaqi yace alhukum to wanne yake nufi dubiyun yake nufi in dubiyun yake nufi to ta'arifinsa akan alhukumut taklifi ne to sai ya zamanto cewar akwai wato a ya faɗa abu wanda yake am amma ya ta'arifinsa da khas ya faɗa abu wanda yake ya haɗa alhukumut taklifi da alhukumul wad'i amma da ya tashi ta'arifi sai ya ta'arifin alhukumut taklifi idan kuma yana nufin hukumut taklifi yake ta yayi niyyar ta'arifi anan ba hukum da ma'anarsa mai gamewa ba ga baki ɗaya to akwai rashin bayani a ciki Ah, to shi yasa wannan mimma yi ukhadha alaihi Ah, bari in sake karanta muku baitin kalamu rabbi zancen ubangiji na wannan shine mubtada Ah, khabar dinsa fa zaka bil hukmi ladaihim yu'rafu Mm. Ah, kalamu rabbi zancen ubangiji na in ta'allaqa bima yasihhu fi'lan afwan ah, آه، إن تعلق بما يصح فعلا للمكلف من حيث إنه به مكلف فذاك بالحكم لديهم يعرف تو wannan shine a a shine jawabu shart din jumlar ta in ta'allaka shine labarin eh wato zancen ubangiji na in ya rataya da abin da yake ingantuwa ya zamanto aiki na mukallafi ta fuskar yanda aka ce shi mukallafi ne zai zo muku bayanin a cikin sharhi domin akwai zancen Allah da zai zo akan fi'ilin mukallaf amma ba ta fuskar cewa shi mukallaf bane kamar faɗin Allah ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malu kaga Allah Allah ne ya halice ku da abin da kuke aikatawa kaga yayin maganar abin da kuke aikatawa ai ku almukallafuna ku bayi abin da kuke aikatawa to kaga zancen Allah ne wannan da yake da alaka da aikin mukallafun amma ba ta fuskar cewa su mukallafi bane ta fuskar ba da labarin cewa Allah ne ya halice su ba ta fuskar a ce an lizinta musu yin wani abu ko an hana su ba dan shine min haitu innahu bihi mukallaf shine ta fuskar cewa an umarce su ko an hana su ko an ba su dama na'am ya'ani يعني أن الحكم الشرعي بالاصطلاح هو wato ma'ana shi- hukunci na shari'a a cikin istilah wato a cikin istilahil usuliyin shine كلام الله المتعلق بما يصح أن يكون فعلا للمكلف من حيث إنه مكل- مكلف به wato zancen Allah in ya rataye da abin da yake ingantuwa ya zamanto aikin mukallaf ta fuskar cewa shi an kallafa shi da yin wannan aikin an kallafa masa yin wannan aikin
نعم. فأشار بقوله كلام الله إلى أنه لا حكم البتة إلا إلا لله sai da da ya ce kalamullah wannan ya yi nuni ne da cewa babu hukunci da ɗai in ba ga Allah ba Eh,
قال تعالى إن الحكم إلا لله wannan shi ne shahidin inil hukmu illa lillah in dinnan mafiya nafiya ce nafi wal ithbat ai kamar ya ce la hukma wato innamal hukmu lillah hukunci na Allah ne kawai wato babu hukunci sai ga Allah kawai
والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi mai isarwa ne daga Allah duk da yake wani lokaci akan ce masa shari'u amma shari'u hakikatan Allah ne annabi sallallahu alaihi wasallam mai bayyana shari'ar Allah ne amma mai shar'antawa Allah ne
قال تعالى Allah jalla wa ala yace وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم mun saukar da ambato ya zuwa gare ka dan ka bayyana ma mutane abin da aka saukar zuwa gare su ka gani hukuncinsa albayan at-tabiyin Mm.
وجميع ما في السنة داخل في القرآن kuma dukkan abin da ke cikin sunna yana cikin alkur'ani لقوله to kaga wannan isti wannan a cikin wannan kaga akwai inkari ga ga akwai raddi ga masu alkur'aniyun da suke farraka tsakanin qur'ani da sunna domin ita sunna tana cikin alkur'ani
لقوله wannan shine dalili dalilin sa وما آتاكم الرسول فخذوه abinda duk manzo ya zo muku da shi ku karbe shi shikenan saboda haka in tunda alkur'ani ne alkur'ani ne yace ba wani ba wani kato ne ya faɗa ba Allah ne ya ce cewa sunna din tana cikin Qur'ani abin da ya zo muku da shi ku karbe shi saboda haka in baka karba ba ba kai aiki da Qur'ani ba na'am masu wasu daga cikin su yake su ba su hujja ba wai abin da manzo Allah zai shi ke da shi ba a wai hanyar ta cewa in tsare wannan
to magana cewa wai hadisin ma kansu su ba su yarda da cewa an tsare yake ba to me yasa suka yi da Qur'ani me yasa suka yi da Qur'ani Hmm, me yasa suka yi da Qur'ani ba riwaya ce ta tabbatar musu da Qur'anin ba ai shine ba shi- ai shine ka san shine a Abu Zur'at razi a daga cikin sa'o'in Imam Bukhari ne a ilimi duk almajiran Imam Ahmad ne yake magana akan wanda suke suka ga sahabbai cewa so suke su rushe addini yace domin mun san cewa alkur'ani gaskiya ne ko ba wanda ya zo mana da alkur'ani sai sahabbai su ne kuma suka zo mana da sunna idan suna suka akan alkur'ani don su rusa sunna to a in suna suka akan sahabbai don su rusa sunna to suka suke ga alkur'ani so ake kamar yanda suke inda kai inda mutum ya yi inda ana inda wato wata ta'ifa ko wani mutum ko wata fikira tana so ta yi suka akan riwayar sunna to nafsin shubhar da za su kawo za ta kai musu akan qur'ani kuma kaɗan ne za su kai zuwa ga inkarin qur'ani ai dama tadarruji ne tadarruji ne mataki mataki ne na kafirci da sannu za su zo su yi inkarin qur'ani na'am ina ji wannan ya bari a sun wata tambaya da nake so ne na yi wa wasu daga cikin malamai na malikiya da na sun tafiya su malikiya na'am wato duk addinin nan gaba ki daya wanda ya zo mana kamar wato da labari ya zo mana eh in za mu karanta muna gani a cikin matsalar nan da muke yi duka hadisan nan wane ya ci ga wane wane ya karɓo daga wane wane ya karɓo a haka ma ake samun sahihin zance ah, to amma aka makalla a fikihun shari'a ah,
idan kana so kaga an yi wata wata shi da a kotu ah, to yazo ya ce wane ya gaya ah,
duk wani shaida ta labari ah, malikiya ba ta yi da aka yi ta ah,
ko ta ne ce ce sai dai abin da mutum ya gani ah, da idan sa ko aka yi da shi ah.
amma in dai zai kare mutum daya ya ce wane ya gaya mun dai ba ko wanda ya gaya maka shi ne wanda ake Ah, shari'a a kansa ba ah, to wannan shaida ba ka rabiya ba ce ah.
kan wata lana ya bincike na gani dari ko da ta tusa malikiya suka tafi akan haka kuma gashi addinin kansa da labari ya
a to ai barista ai abu ne na shaida wa ma shahidna illa bima alimna wato akwai bambanci a da shaida da riwaya suna ishtiraki a cikin waɗansu abubuwa kuma suna iftiraki ta waɗansu abubuwa shaida riwaya ce wa ziyada an fahimta shaida ta fi riwaya saboda shi labari ba shi da alaƙa da haƙƙi na wani ko ba ka ba in ka zo ka ce eh, kamar a a abdullahi bin zaid ya zo ya ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam labari yayi mafarki an koya masa kiran sallah haka ba shi da alaka da wani in in an yadda in ba a yadda ba ba shi da alaka da wani mutum amma shaida za ta tabbatar da haƙƙi ko ta kora haƙƙi haƙƙin nan ko na rai ko na dukiya ko na mutunci to saboda haka aka sharɗanta mata adadi ba a sharɗanta ma riwaya adadi ba a riwaya za ka karɓi khabarul wahid amma a shaida ba za ka karɓi shaidan mutum ɗaya ba to haka zalika wajen labari wajen wato shaida akan bayar da labari ai bayar da labari ba kai tahammulin shahadar ba ba ka shahada sai abin da kai tahammuli shine ka ji ko ka gani a kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin a kuma su ma malikiya ai suna aiki da shaida ta labari ita ce shahadar sama'iyya eh suna karban shahadar sama'iyya to kuma saboda ita ta zamanto tafi karfin labarin daya biyu abu ne wanda yake ya zamanto mustafid ya yaɗu Mm. amma wannan ba zai yi tasiri akan cewar addinin ta fuskar labari ya zo ba saboda shi dama ai labari asali asali hanya ce ta ilimi kuma ga baki ɗaya ma annabawa ai annabi daga cikin ma'anoninsa annabi'u ai almunabba'u wanda ake bashi labari daga Allah ko kuma annabi'u ai alfa'ilu almukhbir hmm, mai ba da labari daga Allah saboda haka asali dama annabi dama ai addini ta hanyar a- a bayar da labari ne shi yasa haka aka karbi labarin hatta mutum ɗaya in dai amintacce ne ake karban labarinsa wato su a abin nan waɗanda suke suka akan riwaya waɗanda suke suka akan hadith su ka san su ba su ma da tasawurin wai ittisali na isnadi su labari a wajensu a zato ne in aka faɗi labari sai a duba circumstantial evidence yaya abin da yake bada labarin nan ya dace da abin da yake a lokacin ya kamata a ce labarin haka ne irin wannan fa ake naƙadin labari babu zancen isnad Hmm? shi yasa kamar yadda ibn hazm yake cewa kamar abubuwan da ke wajen ahlul kitab gayan abin da yake da su na riwaya mu'dal ne ba ma mursal ba ba ma waɗanda suka ga sahabban annabi isa ne suka faɗa ba ba waɗanda wato ba tabi'ai ba ba tabi'ai ne ba ta ba tabi'an annabi isa ba ne suka rubuta injila a tabi'u tabi'ina ne saboda haka bai kai ma abin da ke cikin abin da labarukan da suka kawo bai kai ma sira ta ibn ishaq ba tunda sira ta ibn ibn ishaq yana daga cikin ta yana daga cikin afwan bai kai sira ta urwa ba urwa tabi'i ne tunda urwa ya rubuta sira ibn ishaq tabi'i tabi'i ne to gayan abin da zaka kamanta abin da masu anajil suka kawo mafi kyawun su shine mark wato marcus ka sanya domin marcus shine wanda yake ga sahabban annabi isa ya ga wanda suka ga sahabban annabi isa kai sai ka ce zaka kamanta shi da sira ta ibn isa to saboda haka musulmi su ne suka keɓanta da wannan wato fa'ida ta isnadi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yasma'u minkum haga hasiyar al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ce to ɗaya daga cikin a shubuhat da sukan kawo shi ne kan cewa wayannan asani din murakkaba ne har hada su kawai ake kawai sunaye ne aka kakkawo sunaye ne kawai ake kakkawa wato abu ne wanda yake wato fiqhu shine aka so tabbatarwa to ake so a kafa hujja ga fiqhu sai ai creating din isnadi a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dan ai tadlili ga mas'ala ta fiqhu kamar an ce al-ma'u tahur la yudayyiruhu shay to shikenan sai a kawo hadithul bahar a ce ai gashi wani lokaci waɗansu mutane sun hau kogi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-baharu tahuru ma'uhu wa hillu maitatu sai a kawo masa isnadi dama wannan matsalar ce da ake so a tabbatar to gashi an tabbatar da ita wayannan mutanen da ake faɗa duk sunaye ne kawai ake rakkabawa to haka babu ƙarya kamar wannan shi yasa wani Abraham Jonathan Brown wanda yake na ba ta ba ku labarinsa ya yi bahas ɗinsa akan a kan tabakatul kubra na Muhammad ibn Sa'ad. Tabakatul kubra din nan labarin a tabakatul ruwa ne tun daga sahabbai har zamaninsa. Ice ba yadda za a yi wannan ya zamanto a hayal creating din mutanen nan akai. Ita ba yadda za a yi. Kamar Bukhari ne da yake cewa a cikin tarihul kabir ɗinsa ya kawo ruwat masu yawan gaske yace babu wani suna da ya sanya a cikin wannan tarihul kabir nan illa face yana da wata kissa a kansa amma bai faɗa ba saboda kada littafin ya yi tsawo sai ya kawo kawai muhallin haja sunansa da fitattun malamansa da fitattun ɗalibansa da wani isnadi na labarinsa wanda zai tabbatar da cewa ya ji daga wani malaminsa wanda ake shakka bai ji daga gare shi ba kawai sai ya kawo isnadi wa qala fulan haddathani fulan kawai ya zo a cikin isnadi cewa ya haɗu da malaminsa ko kuma laqituhu fil hajji na haɗu da shi a hajji na'am saboda haka dai bismillah wa salatu wa salamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wannan istidraji ne akan batun shubuhat din akan shubuhat din qur'ani da suke dangame da sha'anin labari duk wanda ya yi suka akan sunna saboda rashin ingancinta to abin da ya suka akan sai zai lizimce shi akan alkur'ani abin da ya suka akai zai lizimce shi akan alkur'ani sauraka inda mutum ya yadda da alkur'ani to bitali dole ya yadda da tabbatar suna annabi sallallahu alaihi wasallam
وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.
da kuma faɗin Allah ta'ala ka ce in kun kasance kuna son Allah to ku bi ni Allah zai so ku duk waɗannan hujjoji ne akan cewar a wato a sunna gabaki ɗayanta tana cikin alkur'ani na'am man yutai ar-rasul faqad ata Allah eh wanda ya bi manzo ya bi Allah to kaga wannan daidaita da'ar Allah ne da da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine bin sunna
واحترز بقوله ya togace da fadin sa إن تعلق بما يصح فعلا للمكلف idan nam idan shi zancen Allah ya rataye da abin da yake yake ingantuwa ya zamanto aiki na mukallafi
عن التعلق بما لا يصح فعلا له to ya togace ga abinda ga ratayuwar zancen da abinda bai- ba zai yiwu ya zamanto aiki na mukallafi ba domin akwai zancen Allah da yake akan aikin mukallafi amma ba ta fuskar cewa shi aikin na mukallafin zancen yana da alaka da shi bane Da- ba ba wai ba- ba wai ta fuskar cewa shi mukallafi ne da ya yi wannan aikin ba Ah, za ku gani daga am- amfila
ككلام الله المتعلق بذاته وصفاته kamar zancen Allah wanda yake ya ratayu da zatin Allah da sifofinsa kaga bai ba shi da alaka da da wato a, a aikin mukallaf yana da alaka da zatin Allah ne da sifofinsa
نحو لا إله إلا هو خالق كل شيء eh zalikum Allahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli shay to kaga wannan yana da alaka da sifofin Allah da zatin Allah ne da sifofinsa
وككلامه المتعلق ب- بذوات المكلفين kamar a zancensa wanda yake da ta'alluki da zatin mukallafi ba ayyukansu ba da su gundarin kansu wato ainihinsu ba wai aikinsu ba shi ana maganar zancen Allah da yake da alaka da ai- da- da ai- ayyukan mukallaf ba da yake da alaka da su mukallafin din ba Eh, akwai bambanci ko Mm, mutum da aikin mutum in za ka yi magana akan ai- magana da take da ai- magana da kan aikin su mutane ba kan su kansu mutanen ba na'am
نحو قوله faɗin kamar faɗin Allah ولقد خلقناكم ثم صورناكم hakika mun halicce ku sannan muka suranta ku kaga wannan yana magana akan zatin halittar mutane din ne mukallafun din
وقوله ثم يميتكم ثم يحييكم sannan ya matar da ku sannan ya rayar da ku
وككلام المتعلق ب- بالجمادات kamar kuma zancen Allah da yake da alaka da aljamadat waɗanda suke wato ba waɗanda suke ba masu rai ba
نحو ويوم نسير الجبال وترى الأرض wa باردة yawma nusayyiru aljibala ara ka tuna- ka kutuna ranar da zamu zamu tafiya da duwatsu wa tara al-arda bariza kaga kasa a shimfide wato babu wani tudu da kwari a cikin ta
نح- ونحو ذلك da su kwatankwacin waɗannan ayoyi da suke akan wato halittun Allah jalla wa ala wanda ba mutane ba wa- waɗanda suke aljam ba- ba masu rai ba
وإنما عدل المؤلف عن عبارة الأصوليين بقولهم
ya na'am المتعلق بفعل المكلف مكلف ya abin da yasa shi al-muallif malamin wannan nazm nazm a- annad yana ce masa muallif saboda a, shine yayi nazm din shine kuma yayi sharhin to abin da yasa bai faɗi abin da malaman usul suke faɗa ba ibarar usulin shine al-muta'alliq a bi fi'lil mukallaf bi fi'lil mukallaf to shi bai ce bi fi'lil mukallaf din ba sai ce bima yasihhu an yakuna fi'lan lil mukallaf akwai bambanci tsakanin biyun ko zancen Allah da yake da alaka da aikin mukallafi da zancen Allah da yake da alaka da abin da yake ingantuwa ya zamanto aikin mukallafi eh a don saboda yanzu idan Allah ya yi magana akan ayyukan mukallaf bayan babu ayyukan bai shiga cikin tarif din ba kamar Allah ya yi magana akan tun kafin ya halicci mutane tun kafin ya halitta wani abin da ya sa kawo wannan saboda matsala ce ta yan ilmul kalam cewa kalamullah kalamun ne azali ba shi da farko tun da sifa ce ta Allah saboda haka in Allah ya faɗa abu eh, kamar wallahu khalaqakum wa ma ta'malun tun kafin ma ai halittar Allah ya faɗi wannan to saboda haka ta za a ce magana tana da alaka da ayyukan mukallaf babu ayyukan to shi yasa yace sai a ce bima yasihhu an yakuna fi'lan da abin da yake yake wato yuwa ya zamanto aikin mukallafi ai ya inganta fil mustaqbal zai zamanto aikin mukallafi was sahih kalamullah wato azaliyun nau ahadiyul wa- wa- wato azaliyun nau afwan azaliyul jins a hadithul ahad jinsinsa azali ne don ya danganta da sifar Allah ta fuskar cewa sifar Allah ne to ba shi da farko ba shi da ƙarshe amma nau'insa hadith kamar taura kafin a saukar da ita ga annabi Musa ba ta zamanto a taura ba da ta aka saukar da ita ga annabi Musa aka ce wannan zancen Allah shine a taura haka alqur'ani kafin a saukar da shi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai zamanto a wajen mu alqur'ani ba sai da aka saukar da shi ya zamanto kalamullah wanda yake aka wanda yake mu'jiz bi lafzihi bil arabiyya wannan matsala ce ta yan usul wanda suke wato ba ka raba ilmin usul da ilmin kalam saboda sun sanar da abubuwan falsafa a ciki da mantiq na abubuwan da su faru kiyama wanda Allah ya ba mu labari abubuwan da za su faru da kari na azaba ga bawa kuma kuma ya shiga tarifin ko
kamar wai abin to ai ba aikinsa bane abin da za a yi masa ne ba shi ne khabaruhu almuta'alliq bi af'alil ibad eh to ta'allaqu bi fi'li
eh to ai abinda zai same su a cikin wuta ba su ne suke yi ba yi musu ake yi sakamako ne na ayyukan da suka yi amma ga abin da ya bada labarin na kan cewa za su yi na kan cewa ku yi sallah in ya ce ku yi sallah tun kafin a samu halitta ya ce ku yi sallah za a ce wannan fi'ilul mukallaf ne tunda babu su ma ballantana su ballantana a ce sun yi aikin sallah to shi yasa yace shi ya zabi cewa bima yasihhu an yakuna fi'lan lil mukallaf sallah tana inganta ta zamanto aiki ce ta mukallafi koda babu koda babu mukallafin koda a lokacin da aka yi khitab din babu mukallafin saboda haka za a iya yin taklifi alhali babu mukallaf na'am wannan ko shi kawo ilimin da aka rike yin kan halkul qur'an eh wasu ce alqur'an makhluq wasu ce a alqur'an kaji aka ba aka ce malamai suka ce ilimin a can har wasu ana da mutane domin kamar in an ce shi zancen Allah ne kafin ma a saukar da shi to kuma an saukar da shi munan da muka zo muna karanta muna koyo a wajen mu illa dauka hadi tun da lokacin da muka koye shi muka muka fahimce shi muka abin nan amma can min asalin sa shi kuma ba ba abin da bai ma mahluk ba
wato a batun matsalar a halkul qur'an wannan tana da alaka ne da matsayin sifofin Allah a su mu'tazila suna ganin a Allah babu Allah ba shi da wata sifa in ka ce Allah yana da sifa ka ce akwai wani wanda yake akwai maus- akwai azal wanda yake ba Allah ba ko wanda yake ba shi da tunda in ka ce Allah yana da ilimi ilimin nan ba shi da farko ba shi da ƙarshe to ai ilimin ba Allah bane saboda haka kamar ka ce kenan banda Allah akwai ilimi akwai zance akwai ji duk waɗannan ka ba su sifar duk waɗannan su ma kama da su wato kamar zatin Allah kenan su wannan shi saboda haka suka ce alkur'ani ma a duk da yake alkur'ani din nan alkur'ani ma halittar Allah ne saboda haka da kamar aka ce kalamullah kamar da aka ce baitullah ne ɗakin Allah ai ba ɗakin Allah ba azali ba ne ko to haka suka ce ma akan alkur'ani domin su wato kamar dan kar a lizimta musu a ce to in kun ce babu sifar Allah to alkur'ani fa tun daga shi Allah ya ce hatta yasma a kalam Allah to amma wannan duk yana daga cikin abin da wato suka ɗauka daga cikin falsafar Greek domin su Allah a wajensu a zatin Allah da da sunayensa da sifofinsa ba sun ɗauke shi ne daga alkur'ani ba sun ɗauke shi ne daga abubuwa na wato ilimin ilahiyat da suka samu a cikin littattafan al'ummomi da suka gabata saboda haka suna magana akan wajibul wujud suka ce wajibul wujud din nan wanda hankali yake surantawa to ga yanda ya kamata ga yanda ya wajaba ya zama dole ne ya zama to zati ne mujarrad an sifat to wannan duk shine sanya suka shiga cikin wannan ba wai waɗansu a nusus ne suka sanya su haka ba wasu sahih wato shine Allah bayan da za ka samu sifa ka ce babu musu sifa baya yiwuwa ta tsaya da kanta ja ka taba ganin ja ja yawwa sai dai jan abu eh jar hula jan kaza jan kaza jan kaza ba yadda za a yi ja ka ce ga ja amma za ka iya suranta me ma'anar ja fi zihin za ka iya suranta shi wa in kana la yujad fil kharij fil kharij babu to haka zalika as-sifat suke babu wata sifa illa face tana bukatar face dole sai da musu saboda haka ba wai a in aka ce akwai sifofin Allah ba wai an samu ta'addudul aliha ba Allah din dai shine shine mai ilimin kuma ilimin kuma mai ilimi ne da ilimi akwai ilimin nasa kuma mai zance ne da zance mai ji ne da ji ji wanda yake ba irin na mutane ba akwai ji irin na Allah ba irin jin halitta ba to duk waɗannan haka suke a cikin abin nan alƙur'ani a wurin ahlus sunna kalamullah ghairu makhluq hurufuhu wa aswatuhu min Allah bambancin a wato abinda aka ciro daga malaman salaf musamman ashabul hadith da kuma malaman ash'ariya shine sun ce su zancen Allah kalamun nafsi ba huruf bane ba aswat bane zance ne nafsi wanda idan an fassara shi da ibraniya sai a ce shine at-taura in an fassara shi da alkur'ani sai a ce shine alkur'ani saboda haka alkur'ani din nan fassarar zancen Allah ne su a wajensu hakikatan amma kuma hakikatan abinda ahlu sunna suka tafi ake shine alkur'ani din nan da huruf din da aswat din daga shine zancen Allah tun daga shi Allah ya ce hatta yasma'a kalam Allah abinda zai ji zancen Allah ne Allah ya yi magana da shi mala'ika Jibrilu ya ji shi kuma ya zo ya isar da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi nan wannan hadithin an abdullahi bin mas'ud cewa inna allaha idza takallama bil wahyi idan Allah ya zance da wahayi sai mala'iku da suke cikin sama sai su kaskantar da kai ga Allah har sai tukuna sai su sai su suma hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu qalu madha qala rabbukum qalu al-haq sai zamanto farkon wanda zai farfado jibril ne in ya farfado sauran mala'iku idan sun farfado sai su ce me Allah ma za qala rabbukum sai su ce alhaq wa huwa al-aliyyul kabir to kaga ana ji mala'iku suna jin zancen Allah in Allah ya magana da shi to wannan wanda Allah ya magana da shi shine Allah ya saukar da shi ga ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min al-mundirin bilisanin arabiyyin mubin
ila qawlihi
ya zuwa ga faɗin Allah ta'ala afwan ila qawlihi ya zuwa ga faɗin muallif bima yasifu an yakuna fi'lan lil mukallaf da abin da yasa yace bai ce muta'alliq bi fi'l mukallaf ba sai yace bima yasifu an yakuna fi'lan lil mukallaf abin da yake ingantuwa ya zamanto aikin mukallafi domin ya shigar da wanda yake zancen da aikin da yake babu shi waqta kalamillahi bizalikal hukum yayin da Allah ya zance da wannan hukuncin kamar idan yace aqimus sala su a wajen su aqimus sala azali ne ba shi da farko to a lokacin babu masu sallar balantana a ce ku sallah to amma kaga in aka ce ai an yi musu magana ne da abin da zai yiwu ya zamanto sun yi aiki ne nasu shi yasa sai yace bima yasihu an yakuna fi'lan lil mukallaf wato dukka ce wajen ibara domin ya shigar da wannan ma'ana wanda take ita ce shine fahimtar sa akan zancen Allah wanda ko yake shi ba shi da wannan iskal din la da iya faɗi wannan in ma yace saboda haka su al usuliyin da suka ce bi fi'lil mukallaf magana su daidai ce fi'lil mukallaf sawa'an lokacin da domin kalamul la din da ake magana shine al kalamul la al munazzal ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam yana magana ne kuma akan ayyukan mukallafi to amma su saboda wannan mas'alar ta al kalamun nafsi wanda yake an yi shi tun kafin halitta shi yasa suke suka kawo wannan na'am
واحترز بقوله من حيث إنه به مكلف عن yayin da ya kuma togace da faɗinsa ta fuskar da yake shi abin kallafa shi da aikata wannan aikin ne
عن كلامه المتعلق بما يصح فعلا للمكلف Ya- ya togace daga zancen Allah wanda yake da- yake rataya da abin da ya inganta ya zamanto aiki ne na mukallafi
من حيثية أخرى amma ta wata fuska daban ba ta fuskar cewa shi mukallaf bane Mm. wato aikin mukallaf yanzu idan Allah maɗaukakin sarki yawa to to aikin mukallaf idan Allah ya bada labarin cewa aikin mukallaf ma Allah ne ya halicce shi wani yana da alaka da cewa shi mukallafi ne kawai Allah yana bada labarin cewa ah, Allah ne ya halicce shi amma Allah ya yi magana cewar ku aikata alkhairi kaga Allah ya yi magana akan aikin mukallafi ta fuskar cewa su mukallafi ne an ce su yi wannan Eh. to shine ma'anar shine ma'anar hukum al-hukum shine wanda yake ake magana akan aikin mukallaf ta fuskar an kallafa masa yayi Eh, ta wannan a bisa wannan mubah bai shiga ba a hasad kwarai shi ya- shi yasa suka ce mubah bai shiga ba sai ta fuskar za- za ka gani ya kawo a cikin wannan Mm.
نحو قوله Fa- kamar faɗin Allah jalla wa'ala أعمال من دون ذلك هم لها عامل walahum a'malun min duni zalika hum laha amilun kuma suna da waɗansu ayyuka koma bayan wannan su masu aikata su ne kaga wannan ya bada labarin aikin da suke yi ba wai kan su ana neman su da su yi aikin ba
فإنه كلامه المتعلق بأفعال المكلفين Ba- domin ma- zancen Allah ne da yake da alaka da ayyukan mukallafina
لا من حيث إنه مكلف amma ba ta fuskar cewa su an kallafa su da aikata shi ba
بل من حيث إنه إخبار عنهم بصدور تلك الأعمال عنهم Dan ba- kawai wannan ta fuskar cewa a bada labarin cewa waɗannan ayyukan su ne suka aikata su
والمراد بتعلق الخطاب بشيء abinda ake nufi da ratayuwar zancen Allah da wani aiki da wani abu ai- na aikin da ake faɗa بيان حاله من كونه مطلوب الفعل matlubal fi'il Ta- wato bayanin halinsa ta kasancewar ana neman a aikata shi
أو الترك ko ana neman kada a aikata shi أو مأذون ko kuma ana ba da yan ba da izini a yi shi Eh, shine wato ma'anar min haifu innahu mukallaf wato an nemi ka yi an nemi ka bar shi ko an baka izini to kaga wannan ya nuna kan cewa ta haka nan aka shigo da halal din eh wannan bil ma'zunan fihi an baka izini ta haka aka yi- aka kewayo aka shigo da halal na'am
والمكلف Ah, ah, al-mukallaf wanda ake ce ma al-muka- ah, wannan ah, kamar yadda na ce tarifin na al-hukumu taklifi ne al-hukumu taklifi hukuncin taklif akwai al-hukumu wad'i hukunci na al-wada shine abinda shari'a ta ajiye shi na sababin na sababi ko sharadi ko mani'i eh, ko illa waɗannan abubuwa ne da shari'a ta sanya su kamar shari'a ta sanya cewar idan an a wato idan a zawal ya yi lokacin sallah azhar ya shiga kaga wannan ba shi da alaka da da taklif amma hu- ba hukunci ne na Allah ba eh ba shi da alaka da taklif Mm. an ce ku je ku sa zawal ya zo to aka ku je ku tsaya ku ku je ku tura ku taru duniya ga baki ɗaya ku tura rana har zawali ya zo domin azhar ya shiga ya gani to wannan alkhitabul wada'i kenan to shi ma hukunci ne to shi yasa a ta- ta'arifin da a, malaman malikiya daga cikin su akwai a, ibn al-hajib suka faɗa shi ta'arifin da ya hada dukkan nau'i na hukuncin guda biyu al-hukmu taklifi wal hukmu al-wad'i suka ce a a kalamullahi al-muta'allaqu bi fi'li al-ibad bi iqtida' أو التخيير أو الوضع كلام الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع kagani shi ma dai aka ce masa kalamullah domin a nuna hukunci dai na Allah ne wanda yake rataya almuta'alliq bi fi'lil mukallaf wanda yake da alaka da aikin almukallaf ko almukallafi kuma khitabin ya zamanto bil iqtiba ai shine at-talab talabul fi'l ko talabut tarki shine al iqtiba ya qatadi abin da yake hukunta a yi shi ko a bashi aw at-tahyir ko kuma an bashi zabi shine halal aw al wad'i ko kuma abin da aka ajiye shi domin ya zamanto sababi ko ko mani'i ko shar'i na'am wannan shine zai mayar da ta'rifin ya zamanto jami' to amma shi al shi al muallif daga dukkan alamu shi ya yi nufin ya kawo maka kitabu taklifi ma'anar alhukmu taklifi shi ya yi nufin ya kawo mana a nan wajen alhukmu taklifi dinnan kuma hamsatu anwa alwuju wal istihbab wal hurma wal karaha wal ibaha ai na fa shi na fara fada ko biyar su ne biyar الواجب المندوب الحرام المكروه الجائز هو المباح تفسير جزء يزون نقرا نعم
والمكلف تو اين كما قلنا مكلف مكلف منين مكلف انني
العاقل البالغ الذي الذي ليس بمكره وابن دا ake nufi da al-mukallaf al-aqil mai hankali al-balig balagagge alladhi laysa bi mukrah wanda ba wanda aka tilasta shi ba wanda ba an sanya masa bindiga bane a kansa an ce sai yayi abu wannan ba mukallaf bane
ولا ملجا wala mulja ko wanda aka wato a, aka danganta shi ya zuwa wato aka matse shi aka ba a ba shi damar yin wani abu ba in ba wannan abin da aka rashe ba Mm, akwai bambancin da almukra da almulja Mm, almulja shine wanda wato almukra shine wanda wani ya zo ya yi masa tilas almulja kuwa wani wanda hali ne ya sanya shi cikin wannan kamar wanda ke cikin halin larura Eh, wanda ya rasa abin da zai ci ko wanda ya rasa ko wanda a ya rasa yawa yanzu wanda ya rasa ruwa ya rasa kasar da zai yi taimama mukallaf ne ko ba mukallaf ba ne eh ba ruwa da zai alwala ba kasa da zai taimama eh a wajen waɗansu malamai mulja ne saboda haka suka ce sar- sallah ta faɗan masa suka ce ba zai yi sallah ba saboda shi mulja ne kuma irin wayan abubuwan duk suna da suka- sukan samu furo yani sukan samu tasiri za ka gansu a cikin hukunci wanda suke ganin hukuncinsa hukuncin mulja ne sai suka ce to shi ba mukallaf bane Eh, waɗanda kuma a ai, a wannan lokacin in ba mukallaf bane a wannan lokacin yaushe za a neme shi ya rama ko kun san matsalar ai fakidu tuhurai yani arba'atu aqwal fihi ko eh ya sallah a haka shine kaulin bukhari wa huwa shine abinda malik ya dawo ya zuwa gare shi eh, yayi a a a ya yayi sallah sannan ya rama eh, ya bar ya- ya- ya rama kawai ba zai sallar ba ya jira in lo- in ya samu ruwa ko ya samu abin nan ya rama da kuma ba zai sallah ba ba zai rama ba to wanda ya ce ba zai sallah ba ba zai rama ba ya ɗauke shi a matsayin me almulja kaga ba wanda ya sanya shi ba hali ne ya kai shi ga haka Mm. to amma da yawa cikin wayannan masail din wani lokaci zaka ga akwai waɗansu adilla kharijiya da za su taimaka wa mutum wajen tarjihi yanzu kaga imamul bukhari kaulinsa tarjihin da ya akan kaulinsa shine a hadisin usaid bin hubair hadisin aisha da lokacin da aka tafi neman abin wuyanta ba ruwa ko ba a saukar da ayat taimama ba lokacin sai suka yi sallah a haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ikraro su saboda ka sai bukhari ya kiyasi cewa to ai wanda ya rasa ruwan alwala ya rasa taimama kamar waɗannan ne ba ruwa ba taimama don ba a saukar da hukuncin ta ba saboda haka shi ma an yazo ba ruwa ba taimama sai ya dauki hukuncin su haka sai ya yi sallah haka domin sun yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ikrarin su to kaga wannan bai sa ya dauki ya dauki matsalar kawai ta mahangar usul kawai ba ya yi kokari ya kawo waɗansu adilla kharijiya Ah, to yawanci dama shi yasa ake cewa wujuhu tarjih la hasra laha baka iyakance su kowace matsala tana da tata a fuskokin da zaka yi tarjihi wato tunda dai abu ne na ijtihadi malamai sukan yi sai su kokari su taro dukkan dalilai da zai taimake su su fitar da abin da yake a bisa za kyakkyawan zaton su shine hukuncin Allah na'am
wala ghafil wala ghafil ba kuma gafalalle ba marafkani na'am غافل ايه اي abin nan ba rufi an ummati alkhata wa nisyan wal umastukrihu alaihi abinda mutum yayi an ghafla shine khata din ai na'am وثواب المؤلف لو حدث الخير للمكلف للمكلف daidai din mukallaf muallif kamata ya ce ya sha- ya cire wannan kaidin da ya sanya bil mukallaf
لأن da الصلاة kawai ya ce almuta'alliq bi fi'l al-ibad kamar yanda ibn al- kamar yanda ibn al-hajib ya ce shi cewa ya kalamullah almuta'alliq bi fi'l al-ibad ba bi fi'l al-mukallafina ba akwai bambanci ko ba bambanci Eh, domin in yace al-ibad hatta wanda ba mukallafi ba ya shiga ciki ko to shine yace ai wannan shine daidai eh yace domin me
لأن الصبي عنده
Do- domin yaro a wajensa gashi ba mukallafi bane
تتعلق به أحكام الندب amma hukuncin mustahabbi yana rataya da shi wal karaha da والكراهة karhanci والإباحة da halacci كما يأتي له kamar yadda zai zo a baitin da zai zo nan gaba
ويمكن أن يجاب عنه
za a iya ma jawabi da shi malam akan cewa me yasa maimakon ya ce al-mukallaf mm, me yasa maimakon ya ce al-ibad sai ya ce al-mukallaf bayan ga shi yaro kun gane iskalin da da yake faɗa yaro ba mukallaf ba a yaro an kallafa shi a wajen muallif din Eh, da al-mandub wal makruh kuma ya ce yaro ba mukallaf bane kuma ya ce an kallafa masa yin mandub da makro da almuba saboda haka bai yi tana- bai- bai- bai yi tufka da warwara ba ya yi ko bai ba ko kuma dai ko kuma dai Allah wa alam za a ce na'am bai yi ba to shine yanzu to- to ga shine shine za a ce wa yumkinu ja- me- a- amma bari mu ji barista me yasa bai yi ba
a yi ga wasu
na'am to mu je
يمكن أن يجاب عنه أن الصبي يدخل اسم المكلف za a iya yin jawabi akan cewa yaro yana shigowa cikin sunan almukallaf عند المالكية a wajen malaman malikiya بالنسبة إلى غير الواجب amma ta fuskar abin da yake ba wajibi ba والحرام ba kuma haramun ba كما يأتي للمؤلف فريضة kamar yadda zai zo a cikin maganar mu'allif a nan gaba ba da dadewa ba Mm.
و- وأعلم وأعلم وأعلم wa'alam ka sani eh, eh, a wannan kuskure ne a wannan hamza din lil a hamzatul wasl ce ba qat'i ba wa'alam ku cire التعريف ka sani cewa wannan ta'arifin يتناول خطاب المكلف ya tanawul khitab at-taklif yana magana ne akan khitab at-taklif kawai دون خطاب الوصف banda khitabul wad'i kamar yadda ne muku bayani
وسيأتي الكلام على خطاب الوضع إن شاء الله zance zai zo akan khitabul akan khitabul wad'i shine al-hukm al-wad'i insha Allah
وقول المؤلف من حيث إنه إلى آخره da faɗin mu'allif wannan matsala ce ta nahau da yake cewa min haithu innahu ila akhirihi ya zuwa ƙarshen sa بكسر الهمزة da kasrul hamza yace innahu bai ce annahu ba
على أنه على على اللغة الفصحى ala lughatil fusha a bisa lugha wacce take ita ce ita ce fusha ko kuma dai a ce ala madhhabil basriyin khilafan lil kisa'i Eh? Eh, yawa Ah, banda kufiyun da kisa'i ne kawai shine yake cewa haithu ana idafata zuwa ga mufrad wa alzamu idafatan ila aljumal haithu wa id kamar yadda ibn malik ya ce ko sun lizumta ma haithu da id idafa ya zuwa ga jumal- jumal ko jumla ismiya ko jumla fi'iliya ba a idafata zuwa ga mufrad saboda haka ba za ka ce min haithu muhammadin jalisun ba sai dai min haithu muhammadun jalisun jalisun ko min haithu yajlisu muhammad na'am wa hiya anna وهي أن حيث shine cewa ita kaf- kalmar haithu لا تضاف إلى إلا للجمل ba a yi mata idafa sai ga jumal wato abin da zai zo bayan ta dole ya zamanto jumla ne
ويجوز فتحها yana halatta a yi mata fataha فتكون حيث مضافة إلى المصدر sai ta zamanto haithu an yi idafar ta zuwa ga almasdar مم. ال- almunsabak المنسبك wanda aka narka shi min anna wasilatiha وصلتها wanda aka hada shi da anna wasilatiha bina'an ala لا، بناء على جواز إضافة حيث لل- bisa cewa halaccin yin idafar haithu ga mufrad وهو رأي الكسائي shine ra'ayin kisa'i
مم.
ra'ayin kisa'i su ka albasriyin sun ce sai dai in bisa larura ne
وقيل har ma aka ce منه قول الر- wa minhu qawlur rajil fadin mawaki yana daga cikin wannan مم. أما ترى حيث سهيل طالعا ألا ت- أما ترى حيث سهيل طالعا نجما يضيء كالشهاب لامعا كاغا سيتي حيث الرواية بيت تازوني حيث سهيل آه، بالإضافة أكي جر ما أبيني wanda ya nuna kan cewa kaga nan haithu ta yi idafa ya zuwa ga mufrad haithu mudaf suhailin mudafun ilai majrurun bil kasrati zahira to kaga wannan ya zo saboda haka wannan ya nuna kan cewar wan- bisa wannan baitin za a iya idafa ya zuwa ga mufrad a wajen kisa'i amma a wajen wanda ba kisa'i ba sauran malaman basra su cewa suka yi wannan larura ne wato sai in larurar waka ce za ta sa ka kai haka
وقول الشاعر da kuma faɗin mawaƙi حيث لي الأماني حيث لي الأمائم إيه، ويطعنهم تحت الحبا بعد ضربهم بيض المواضي حيث لي الأمائم wato a, waya- suna wa- wato suna sukan su tahta alhiba ka- wato karkashi wato a tsakiyar su alhiba shine mutum wato ya sanya yayi a ihtiba'u samma wato ya daure ya ya sanya mayafinsa ya daure kafarsa haka kaga irin zaman da yan Yaman suke yi wato kai ka ce an guggufanar da makiyan su ne su kuma makiyan sai sai sukan su suke yi da mashi ba da barbihim bayan sun doke su bidil mawazi suna bayan dukan nasu ah, da wato ah, fararen takubba masu haske don almawazi afwan ba masu haske ba masu gayamajini na wuce jam'u mazi masu wucewa don haithu layyil ama'imi daga ina suke dukan nasu haithu layyil ama'imi haithu layyil ama'imi inda ake daura rawani- raunna kai kenan Eh, layyil ama'imi idan muka dawo ina ganin in muka dawo bayan azhar ku yi hakuri kada mu yi bidayatul mujtahid mu karasa wannan Eh, sai wannan satin ba za mu yi bidayatul mujtahid ba
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك
الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نعم
بسم الله الرحمن الرحيم وكل ناظر رحمه الله قد كل الصبي على الذي التميم بغير ما وجب والمخرج قد kullifa sabi za ka yi saboda baitin za a yi sukun a kan yadin قد كلف الصبي على الذي ائتمي بغير ما وجب والمحرم قد كلف الصبي حقيقة أن كلا أن يما يارو تكليف can ba an ce daga cikin sharaɗin taklifi ba mutum ya zamanto baligi to shi malam ya ce asabi ma mukallaf ne an yi ma yaro taklifi an ɗora masa nauyin bin shari'a alallazi tumi ay alallazi ukhtira a bisa abin da aka zaba don ita ma bi ma'ana ikhtara amma itama ya'tami itima'an ay ikhtara zabi kalma ce wadda take gharibiya kalma ce ba kuwa don ko cikin tajul arus ma bai kawo ta ba amma tana cikin al-mukhassas ya kawo to alalladhi utumi a bisa abin kauli da yake shine abin zabi abin zabi amma bi ghairi ma wajaba wannan bi ghairi din muta'alliqun bi kullifa an kallafa ma yaro bi ghairi ma wajaba da abin da yake ba wajibi ba wal muharrami da kuma bi ghairi al muharrami da kuma abin da yake ba haramun ba to menene abin da yake ba wajibi ba muharrami ba almandub walmakro walmubah to waɗannan abubuwan an yi ma yaro taklifi da su alallazi a tumi a bisa kauli wanda yake shine muhtar a wajen malam bi ma'ana akwai akasin kaulin muhtar akasinsa shine a yaro ba mukallafi bane mutlaqan da haramun ko da wajibi ko da mustahabbi ko da makruhi na'am
يعني أن الصبي عند المالكية مكلف بغير الواجب والحرام wannan shine ma'anar baitin as-sabiyya inda al-malikiyya yaro a wajen malaman malikiya mukallafun shi an abun dora ma taklifi ne bi ghairi al-wajib amma da abin da yake ba wajibi ba wal muharram wal haram da abin da yake ba haramun ba saboda ba a dora masa aikata wajibi ba ba a dora masa barin haram ba
وهو الندب ندب وهو الندب والكراهة والإباحة والإباحة نعم أبو باب داوكو نعم. كما صححه ابن رشد في البيان والمقدمات كما يندى ابن رشد الجد kenan kakan wanda muke karanta bidayatul mujtahid nasa ibn rushd al-jadd ya tabbatar da wannan fil bayani littafin sa al-bayan wa tahsil al-bayan wa tahsil wanda ya akan al-mustakhraja ta malikiya yana daga cikin mafi girman littafin malikiya juz'i 26 yana nan an buga shi sharhin al-mustakhraja ne mustakhrajat kamar kamar mudawwana take sai dai ingancin ta bai kai na mudawwana ba amma musta ita ma dai ra'ayin riwayar ibn al-qasim ce daga malik to yayi sharhin ta a cikin al-bayan wa tafsil yana littafin an buga shi darul gharb sun buga shi kuma yana cikin tafan da suke cikin ashamila wal muqaddimat da kuma al muqaddimat littafin sa al muqaddimatul mumahhidat littafi ne shi ma nan fiqhun malikiya wanda yi shi a hanya waje take tasa ba ta kama da hanyar sauran malamai ba yana nan a hashiyar mudawwana mudawwana da ake bugawa a jutsi uku din nan to a hashi a abin nan a hashiyarsa ita ce muqaddimat ta ibnu rushd kuma an buga shi ma shi shi kadai da tahqiq darul gharb shi ma suka buga shi na'am والقرافي في كتاب اليواقيت al-yawaqit اليواقيت fi ahkam al-mawaqit haka zalika ma al-qarafi al-imam al-qarafi ahmad ibn idris al-qarafi mai baqira shi ma haka ya tabbatar ya ingantar da maganar a cikin littafinsa al-yawaqit al-yawaqit jam'u yaqut al-yawaqit fi ahkam al-mawaqit kun san al-qarafi injiniya ne Eh, bayan faƙihi ne kuma injiniya ne ya san ilimin hisabi da injiniyanci saura ka yi litta ko a cikin azzakira din sa in yana gaya maka lokacin sallah geometry za ka ga ya shiga da kai Eh, na'am duk sun tabbatar da cewa as-sabi mukallafun bil mandubi wal makruhi wal mubah eh wannan shine mazhaban malikiya shi ma akwai sabani shi yasa ka suka ce alama sahahahu tunda abin yana buƙatar tashihi kaga kenan akwai qaul ghairu sahih a mazhaba na'am dalilin malikiya akan wannan menene a zalika din تكليف الصبي بالمندوب والمكروه والمباح kun gani wato ku rinka kula da irin wannan akwai malamin mu Sheikh Babikir Doshin Allah ya ji kansa haka yake mana in ana karatun wato idahul masalik na ibn na na ibn Hisham sharhin da yayi ma alfiya ta ibn Malik saboda littafi ne wanda yake da uslubi na ilimi sosai rasin duk kalma in yace ana faɗa sai ce in damiri ne aka kawo sai ce game yake komawa in ismul ishara ne game yake komawa in yace mutlakan sai ce ma wajhul itlaq dan shine yasa ka fahimci littafi sosai eh wayannan tafan na ilimi haka ya kamata kowace ɗalibin ilimi ya rinka kula da su na'am
hadithul khasamiya hadithul khasamiya wannan shine khabar din na dalil wato dalilin malikiya akan wannan kauli shine hadisin na matan nan ta dabirar khasam haka yake bi fathil kha'i wa sukuni fa'i wa fathil mu'jama wa fathil muhmala al khasam khasam ba khusam ba ba kuma ja'fam ba kuma jaf'am ba kabila ce daga cikin ƙaba'ilul yaman nisba ilaiha al-khaf'ami to wata mata daga kabilar khaf'am na'am allati akhadhat
bi babu'ai wadda ta kama wato a dantsan dantsotsin sabi yaranta yaro ta ɗauke shi haka ta kama hannayensa ta ɗaga shi ga annabi ka ga yadda zaka yaro kamar fuka fushi kamar da hannun kamar fuka fiki ce ya rasulullah wannan yana da hajji na'am ta ce ya rasulullah wannan yana da hajji ya ce yana da shi hajji walaki ajir kuma kina da lada wannan akwai a khalt a cikin yadda mu'allif ya kawo riwayar kuma a cikin sharhin ku ina jin yayi kokari ya ya yi ishara ga wannan hadisin khas'aniya ita wadda ta zo tana tambaya ne akan hukuncin mahaifinta lokacin bayan an gama jifa shine ruwayar muslim ga wannan hadisin da bukhari hadisin ibn abbas cewar kana فضل ابن عباس رديف النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثأم فقالت إن فريضة الحج على أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع لا يستقر على الراحلة أفأحج عنه قال نعم tace zan iya masa hajji in ce za ki iya shine hadisin kafa amiya amma ita wannan matar anna rabiya sallallahu alaihi wasallam laqiya rakban a wata riwaya bir rauha fa qala man al qawm qalu muslimun وقال ومن أنتم يتي رسول الله صلى الله عليه وسلم sai daga ciki ana faɗan haka sai wannan matar tana cikin haudaj ɗinta tana cikin darbuka sai ta leko da ɗanta ce alihada hajji ya rasulallah ya ce na'am walaki ajir to kaga tun da an ce yana da ladan hajji ma'ana an kallafa shi da mustahabbi kenan tun da zai samu ladan yana da hajji yana da ladan hajji to tunda yana da ladan hajji bi ma'ana abin da aka bi ma'ana an kwadaitar da shi kan yayi tunda zai samu ladan domin abin da ma'anan me ma'anan mandub abin da in ka aikata shi akwai lada in baka aikata shi ba kuma babu laifi saboda haka tunda babu a ce yana da laifi ba in bai yi ba amma aka tabbatar masa da lada ya nuna cewa kenan an dora masa mandubi walaki ajr a shi lahu lahu hajj ali hada hajj qala na'am aljawab fi su'al aljawab juz'un min as-su'al eh ko eh shine cewa ta yi allam din nan lamu tamlik yani yana da hajji me ko ma'anar ka zaman to kana da hajji kana da ladan hajji shine yana da ladan hajji la'alla dai wata yawa bai soke farilla ba wannan kuma yana bukatar wani dalili daban shine hadisin ibnu abbas ayyuma sabiyin hajja thumma balagha fa alaihi hajjun akhar fa alaihi hajjun fa hajjatul islam na'am yace kuma wallake ajr an ka ce muhammad ibn al-munkadir da aka gaya masa wannan hadisin shekara mai zuwa duk iyalansa zai dauke su suka tafi hajji don ya samu lada na'am wannan hadisin yana cikin muwatsa da sahih muslim na'am to to amma ya za a to amma hadisin muruhun bis salati li sab'in ku umarce su da yin sallah in sun kai shekara goma a shekara bakwai hadisin abdullahi bin amr bin al-as abdullahi abdullahi hadisin abdullahi bin amr bin al-as wanda yake cikin abu dawud wadribuhum kuma ku doke su in sun kai shekara goma ba sa sallah ku kuma raba tsakanin wajen kwanciyarsu to kafa hujja da wannan hadisin akan wannan matsala an gina shi ne an gina shi ne akan ka'ida mukhtalafin fiha da ake an yi sabani akan ta wahiya mace ce wannan ka'idar hal man amara bil amri amirun lithalithi aw la suna ce mata halil amri bil halil amri bil shay halil amri bil amri bil shay amrun bihi aw ghayr amrin bihi kai umarni da umarnin abu kace muruhum bis sala kaga ka umarce an umarci iyaye su ma su umarci 'ya'yansu to wannan umarni ne ga 'ya'yan mubasharatan shine ai halil amru bil amri umarni wanda hal man amara bil amr wanda ya umarni da wani umarni shin umarni ne ga na ukun da aka umarce shi da shi ko ba umarni ne ga na ukun ba shi da wannan sigar ya kawo ta to wata kuma sigar ya zai zo mana a babul amr sannan yana daga cikin mabahid din usul a babul amr halil amri bil amri bi shay amrun bihi aw ghairu amrin bihi umarni da umarnin umarni kan umarnin ayi abu umarni da wannan abun ne ko ba shi bane
وقد بين المؤلف ذلك في مبحث الامر المؤلف ما لا ياي بيان wannan a cikin babin al'amr bi qawlihi وليس من أمر بالأمر أمر لثالث إلا كما في ابن عمر والأمر للصبيان ندبه نمي لما رووه من حديث أخف أمي يشي وليس من أمر بالأمر وان دي أمرني دون أمرني a wato amara li salifin bai yi umarni ga na uku ba kama fi ibn umar kama hadisin ibn umar murhu falyuraji'aha wajen saki ko murhu falyuraji'aha thumma liyumsikha hatta tahida thumma tathur thumma hatta tahida thumma tathur thumma ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك تو wannan sayyidina Umar aka umarta illa ai wannan kaga zahiri an ce murhu falyuraji'ha to ka'ida shine umarni in ka ka umarni a a man amara bil amri in kai umarni ga mutum kan cewa wani abu baka umarci na ukun ba sai dai a hadisin ibn umar sai dai a kamar hadisin ibn umar shi an yi masa istifna'i ya ce illa kama fi ibn umar sai dai akan abin da ya zo kamar na abdullahi dan umar shi a nan wajen umarni aka yi masa shi yasa watakila dalilin da yasa suka yi istifna'in na ibn umar saboda riwaya ta zo da aka tambaye shi a a da aka ce masa menene aka ce masa yake cewa ara'aita in istahmaqa in istahmaqa wal lokacin da yawa hal hal uddidat alayka tatliqa an kirga maka a cikin sakin da kai a wata riwayar ya ce na'am a wata riwayar ya ce a ra'aita in stahmaka wa menene ɗaya kalmar ne a ra'aita in stahmaka ya haƙuri mun da ahadi da bukari ya yi nisa sai yanzu muka dawo a ra'aita in stahmaka ga ce ku bani labari in ya zama to wauta ce ya yi wa na manta ɗaya kalmar da ya faɗa almuhim dai wannan wannan riwayar kaga zahiri ce kan cewar wato an umarci wato umarnin a kansa yake zahiri ce kan cewar ya yi wauta ya yi abin da ba daidai ba saboda haka da aka yi masa wannan umarnin dole ya zamanto talizimce shi to sannan sai ya ce wal amri bis lissibiyani nadbuhunumi amma abin da ya zo na umarni ga yara nadbuhunumi to an ɗaukaka ma'anarsa cewa almandub ne ay nadbuhu ay numiya nadbuhu ay rufi'a nadbuhu ma'anarsa shine mandubi ne nadbuhu numi lima rawahu min hadisi khaf'ami saboda abinda aka ruwaito na hadisin matar khaf'am cewa na'am walaki ajir an fahimta abin da ya ce wato ka'idar shine in kai umarni yanzu kamar hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam na yara kan cewar su yi sallah wannan ba umarni ne ga yara din ba da wajibi sai dai umarni ne da mustahabbi saboda hadisin alkhasamiya wato kaga sun yi tawilin hadisin ya dace da mazhabar da mazhabar malikiya فليصلي بالناس نعم eh eh eh wannan umarni ne ga abubakar ko umarni ne ga matan kawai umarni ne ga sayyidina abubakar ko umarni ne ga matan kawai to amma abin da suke faɗa ka'idar usul ba umarni ne ga abubakar ba umarni ne ga matan shi yasa da basi ba annabi sallallahu alaihi wasallam yayi musu itabi yace inna kunna la an an antunna sawahibu yusuf muru ababakar falyusalli bin nas saboda haka umarnin su aka yi ma Allah bari ga wannan in istahmaqa wasu yawa ara'aita in ajaza wastahmaqa ara'aita in ajaza wastahmaq ku ban labari idan ya zamanto ya zamanto dolo kuma ya zamanto wawa dan al'ajiz dolo kenan akasin alkayyis ko shine wanda yake baya wal ajiz man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah amani to wanda yake ba ya ke amfani da hankalinsa da tunaninsa da basirar da Allah ya bashi shine dolo kenan muke cewa a Hausa to a ra'ayta in ajaza wastahmaq to kaga na'am alaikum assalam wala wannan a bangaren usul ne kawai wannan kaifi
da wai usulin muke yi ba to a wace bangare ne kuma
bangaren shari'a wani a ce na umarci wani a ce da yake ci wani a ci wani da umarnin da dindiyar ba.
Ta za a yi zaman ta yaya za a yi shi wanda aka ce umarnin yana da sultan umarni? Yanzu idan na ce maka na ce ka je ka ce ka je ka ce kowa ya tashi daga kowa ya tashi ko kuma na je in ce maka kowa ya sallar la'asar karfe biyar kai ka je ka fada kai ba liman ba kai ba ladan ba in ka je ka gaya mutane yana lizinta su su fi aiki da umarninka ba ka da su da a kansu shi yasa suka yi tamizi suka ce al'amru bil amri bi shay idan ya zamanto shi wanda aka umarta yana da suka akan wanda zai umarta to umarni ne ga wanda aka umarta kamar na iyaye da yara kenan to in haka ne kenan to kaga to anan shine zai zamanto da iskalin shi yasa suka fitar da wannan iskalin suka ce a'a a banda na yara shi wa na ɗauke shi akan mustahabi saboda dalilin hadisin khatamiya saboda dalilin hadisin al-khatamiya wanda da ba dan shi ba zai zama to za a ɗauke shi a wajibci ne
wanda aka aike shi ki zai karɓo zakka daidai ce ka kawo wani zakka wanda sun hana a matsayin sanar ta sada ne da kama yake sama a sana sun yi laifi don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ata'a amiri faqad ata'ani ai ma'aikacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya da sultani ya da sultan ka gane ana magana wanda yake wato mujarrad ba shi da wani sifa ta sultani na'am na'am wa qawluhu u'tumi bi ma'ana ukhtira fadin sa'o'utu alallazi utumi din nan ba ana ukhdira an zabe shi kamar yadda muka ambata na'am alqarafi a cikin alqawaid dinsa shine tanqihul a cikin alqawaid din qarafi in suka ce alqawaid ana nufin alfuruq alfulitafin al litafin qarafi anwa'ul buruq fi anwa'il furuq wanda ake ce masa alfuruk da haka ya fi shahara amma asalin sunan littafin anwarul buruk fi anwa'ul buruk fi anwaril furuk anwa da jam'una nau'i nau'ul najm wato nujumul buruk في أنوار الفروق نعم الفروق الفقهية هنا نعم الفرق بين أنكحة الصبيان yace bambanci tsakanin auratayya ta yara tan'aqidu suna auren yaro in yara aka yi musu aure auren yana kulluwa amma kuma za a ba ma wali alkhiyar kan ya zartar da auren ko ya bata shi wa talaqihim da kuma bambanci da kuma sakin su layan layan zan baya lazimtar yaro to me bambanci aka ce aure yana aqid amma saki la yalzam in yaro yayi aure auren yayi amma da sharadin zartarwar wali amma in yayi saki saki bai yi ba me bambanci tsakaninsu wannan shine abin da ake nufin da alfuruqul fiqhiyya dama haka suke abubuwa ne biyu da suke zahirin su kaman kama daya amma kuma sun zama daban shine da ake cewa alfuruq alfiqhiyya to yace me bambanci tsakanin su gashi nan zai faɗa maka yana yace inna aqdan nikah shi shi daura aure sababi ne na halaccin saduwa da mace su kuma ahali ne a umarce su wato ai musu khitabi ai musu taklifi bil ibaha da abin da yake mubah da mandub wal karaha saboda haka yayi tunda abin da suka yi mubah ne zayarsa kuma su ahali ne su aikata mu a ce a umarce su da su yi mubah saboda haka auren su yayi shi kwa talaq saki sababi ne na haramta saduwa da mace da matar وليسوا أهل الخطاب
بالتحريم ولا الوجوب سوكو با أهلي بني بس تنشنت أي مسو أمرني دا أبن دي محرم بكو واجبي saboda haka kaga wannan shine bambanci tsakanin biyu saboda kaga saki bai kullu ba tunda abu ne wanda yake zai kai ya zuwa ga aikata haramu to su ba dora musu aikata haramu ba ba dora musu alizumta musu yin ai wato barin haramu ba na'am
na'am eh wasabiru inda jamaahirin ulama shi yaro a wajen mafiya a wajen wato jamahirin malamai غير مكلف بشيء shi ba abin dora ma'aikata wani abu bane la wato gabaki ɗaya wannan bishai'in kaga na kira fi siyaqin nafi dukka ya hada da mandub da makruh da mabah da wajib da muharram
مستدلين بقوله saboda suna kafa dalili da faɗin sa sallallahu alaihi wasallam رفع القلم عن ثلاثة rufi alqalamu an salasin ko an salasa dai zai fi ko an salasa an salasatin ko ko an salas ثلاثة salasatin eh salasati ashkhas kenan in kuma kace salatin to me za ka kaddara eh Eh, da me za ka kaddara an salasatin dai mm. na'am wa zakara minhum ذكر منهم الصبي hatta ya ya ambaci daga cikin guda ukun da aka ɗauke musu alƙalamin ma'anar rufi alƙalam ai rufi alkhitab rufi at-taklif an ɗauke taklifi shine ma'anar rufi alƙalam inda alƙalam me yake rubutawa Eh, shine yake rubuta khitabullah ko to gora kamar da in kaga wannan yana daga cikin balaga ne ayi ma'anar a itlaqin ala ana nufin abin da ala take rubutawa ma'ana shine rufi al-khitab Mm. na'am majaz ne yana daga cikin majaz Mm, isti'ara Mm. ai isti'ara min al-majaz tsaki min al-majaz na'am na'am na'am hatta yahtali hadisin wannan hadisin ya zo daga hadisin عدد من الصحابة منهم علي بن أبي طالب دا عائشة دا ابن عباس دا عبد الله بن عمرو بن العاص to wannan shine hujjar jumhurin malamai sabanin malikiya cewa asabi ghair mukallaf amma duk da haka su ma kuma duk da haka su ma kuma sun tabbatar da sun tabbatar da abin nan dinsa da da aurensa shafi'iyya sun tabbatar da cewa yaro idan aka yi masa aure auren yayi idan waliyin ya jaza amma ban ga magana su ba akan talaq talaqus sabi
ko da takasin da
na'am na abin da yake mafa'a ne Mm.
amma abin da yake kamar da yake suna zur ne Mm.
ban saki kaga abin da wanda yake negative Mm.
wani abin da eh yake bai da alaka da wannan
to shi dai taujihin malikiya ka ji yadda su suka yi taujihin saboda sababi ne na hurma saboda haka suka ce an hana amma a wannan a in an ce a zai iya tsayuwa ne akan me yake da suna in an ce zai iya tsayuwa ne akan wato duba ga abin da yake shine manfa'a gare shi ko gairar manfa'a gare shi shikenan dai an koma zuwa ga izinin waliyin eh in aka ce shi ma sakin kenan zai zama to da izinin waliyin kenan da gashi nan dai bari a a za ku ga dai matsalar akwai maganganu dai na malam gashi nan su maganar sha'abi la yajuzu talaqu sabi da sauran na'am alaikum salam sai zama hadisin da ya magana da awarci yara da sallah sai zama khas ne na wancan hadisi da yake magana dole sai an yi tawilin wannan hadith din da yanzu kaga kamar wadribuhum alaiha li ashrin ai musu duka kaga wannan zahirin sa taklif ne zahirin sa taklif ne to kuma duka hukuma ana yin ta ne akan barin wajibi ko kamar shi yasa sai jumhur sai malamai suka yi tawilin hadisin da cewa wannan dukan barbu ta'dib ne la barbu uquba ba uquba ake musu ba ta'dib ne daga maslahar ladabtawa ce ba haddi ba ne ba uquba ba ba kuma a- abin nan a- a ta'zir ba ne Eh, dan su ba su cancanci a yi musu wannan ba tun da yara ne na ka ai mai zafi kenan na'am na kai da zafi dama mana eh, eh. dama darbu ta'dib ay darbun ghayr mubarrih eh na'am
وهو إلزام الذي يشك na'am طلب الفاعل بكل الخلق وهو إلزام الذي يشق آه، أو طلب فاه بكل خلق شيه وهو الضمير هنا كما يزوج الحكم آه، التكليف كي التكليف معنسا إلزام الذي يشق lizumta abin da yake mai wahaltarwa abin da yake akwai mashakka a cikinsa domin a taklif shine ilzamu ma fihi kulfa yukallifuhu alqawmu ma nabahum wa in kana asgharahum maulida yukallifuhu alqawmu ma nabahum ay yulzimunahu ma fihi mashaqqatun lahu ala ma nabahum akan dukkan abin da ya samu mutanensa na musiba suna kallafa masa na nawa'ibud dahar yayi to shi kaga amanar taklif kenan a lizumta mutum abin da yake akwai wahala a ciki in aka lizumta mutum abin da yake babu wahala ba taklif bane kamar a ce masa yayi abin da yake dama babu wani wahala a cikinsa kamar a ce ya ci abinci ci abinci haka babu wani taklifa babu wani wahala a cikin nan shi yasa ne ma ake cewar a wato halil mubah ma'murun bihi ay mukallafun bihi aw ghayr mukallafun bihi tunda babu kulfa a cikin sa an ba mutum takhir amma dai a ce amma dai a ce ba za ka yi sallar ba me yasa to kawai ba za a ce kawai ka tashi kai sallar haka ba sai a ce sai ka je ka wanke gabobi ai akwai mashar akwai wahala ko da ruwan zafi ne mai daɗi a ce maka ka je kai wannan aikin ai aiki ne an dora maka aiki shine yace wa huwa shi taklif ilzamul ladhi yashqu lizumta abin da yake wahaltarwa aw talabun ko neman kai abin da zai wahaltar da kai fa bi kullin khalqu khalqu jama'a ta malamai faha bi kulli yayi furuci da kowane ɗaya daga cikin guda biyun nan ma'ana wato kauli biyu ne akan ma'anar taklif alqaulul awwal ilzamu ma yashqu alqaulul thani talabu ma yashqu me bambancin ilzam da talab ilzami tilastawa ne talab fa talab ne ma zai iya zamantowa na tilastawa zai iya zamantowa ba na tilastawa ba wato kaga an kace ilzam wannan ka shigar da alwajib wal muharram amma an kace talab ka shigar da hadda mandu wal makruh wal mubah a ciki eh ilzamu ma eh wannan ilzamu ma fihi kulfa to kaga ka ce ka bashi ma'anar ilzam din kenan wannan shine zai tsaya akan wajib da al-muharram na'am
لكنه ليس يفيد فرعا فلا ت... نعم لفقد فرض الزرع نعم لكنه ليس يفيد فرعا فلا تبق لفقد فرع زرعا sai dai wannan sabanin faha bi kullin khalqun wannan sabanin lakinnahu ai لكنه الضمير يعود إلى ماذا الخلاف الخلاف المفهوم نفت إن شوافاها بكل خلق شي wannan sabani ليس يفيد فرعا baya bada fa'idar wani reshe ma'ana la ya tarattabu alaihi asar shine tabaka sun san sabani iri biyu ne akwai sabanin da yake akwai asar amma zaka gani kan cewa to in an yi to a bisa kaulin farko me wannan zai ce a bisa kauli na biyu me wannan zai ce to akwai kuma sabani wanda yake la yufidu far'an ba shi da asar babu wani bambanci ko wannan ka dauka ko wannan ka dauka ba shi da wani tasiri akan sabani wato babu wata mas'ala fiqhiyya tambani ala hadal khilaf wanda yake za a same ta khilaf ba za a ce khilaf lafzi ba khilaf ne haqiqi khilaf ne haqiqi lakin a wato ba shi da asar a cikin furo khilaf ne usuli amma ba shi da asar shi yasa kun ga a cikin in kuna in ku rinka kula in ana akwai malamin mu Allah ya kara masa lafiya Sheikh Muhammadu Muktar ko shi yakan ce in ana yace in kana karatun tafan fiqhu in aka ce an yi sabani ka rinka tambayar kanka to ma asarul khilaf shi zaka san kan cewa ka fahimci sabanin yanzu kamar mu ɗauki wannan a wannan matsalar ta a a ta wajen taklifus sabi bi ghairi ma wajaba wal muharram kaga matsalar a matsalar aure da talak tana da asar domin inda ita ce kawai za a dogara kaga a wajen malikiya sun faɗin ga fara'insu aure zai ƙullu amma saki ba zai yi ba to a wajen wanda suka ce shi kuma gairu mukallaf hatta bil mustahab kaga me ya kamata a ce sun ce da aure da saki duk bai yi ba tunda shi ba mukallaf bane da aure da saki duk bai yi ba to kaga wannan wannan shine atharul khilaf shine atharul khilaf samaratul khilaf eh samaratul khilaf natijar sabanin to ita wannan mas'ala ta cewa at-taklif ilzam ne ko talab ne yace babu samara shine ma'anar lakinnahu laysa yufidu far'an baya bada fa'idar wani reshe kun san alfuru sune littafan fiqh ko wato almasail fiqhiyya waɗanda suke ɗaiɗaikun su to babu wata far'i babu wani babu wata matsala a cikin furu'a wadda take an gina ta akan wannan sabanin babu shi yasa sai yace fala tadhiq li faqdi far'in zar'a kada zuciyarka ta takura akan wannan sabanin li faqdi far'in saboda babu wani asamara a ciki babu wani fa'ida ay fala tudiq zar'an wannan shine ay fala yadiq sadruka الذرع معنسا شيني الصدر وذاق به ذرعا شيني ال wannan kun ga zara din tamyiz ne muhawwalun anil fa'il domin kamar an ce ne fala yadhiq zar'uka sai aka ce fala tadhiq kai kanka zar'an ai abinda ake nufi abin nan zar'uka shine dama ma'anar tamiz kenan ko kamar ka ce ishtaraitu ishtaraitu asharata asharatan wato asharatan qamhan kaga ai maimakon ka ce ishtaraitu qamhan asharatu aradib sai ka ce ishtaraitu asharata aradib qamhan ai min qamhin to haka nan wannan ma haka shine shine suke ce ma at-tamyiz al-muhawwal bihi anil fa'il haka yazo a cikin alqur'ani ko wa zaqa bihim zar'an washta'ala ar-ra'su shayba ay washta'ala shaybu ar-ra'si ishta'ala shaybu ar-ra'si shine at-tamyiz al-muhawwal anil fa'il akwai at-tamyiz ma wanda yake muhawwal anil maf'ul na wanta misalin sa me misalin sa ne na hau ne sai in koma a cikin ibn malik a cikin an dai ana kawo shi wannan dai na al-muhawwal anil fa'il saboda shine yazo a cikin alqur'ani gashi nan hagu aje biyu na'am
يعني أنه اختلف في حد التكليف نعم اختلف في حد التكليف أن يسابني أكان تعريف منين معنى التكليف فقيل هو إلزام ما فيه مشقة وكلفة aka ce shine lizimta abin da yake a cikin sa akwai wahala da nauyi
وعلى هذا القول فلا يدخل في حد التكليف إلا الواجب a bisa wannan maganar kaga ba abin da zai shiga cikin ta'arifin taklif sai alwajib والمحرم wal haram ni a wajena wal haram حرام faqat su kadai نعم. وهذا القول هو معناه اللغوي wannan shine ma'anarsa ta lugha
ومنه قول علقمة daga ciki akwai fadin alqama alqamatul fahal
يكلفني ليلى to ni a riwaya da- dama fuska biyu akai eh eh tukallifuni an ruwaito yukallifuni eh eh, amma nan mu- ni ma dai a ta nuskar tukallifuni tukallifuni laila wa qad shaqqa walyuha wa adat awadin bainana wa khutubu laila tana kallafa mun soyayyarta alhali kuma kusanci da ita yayi nisa yanzu ta tafi ba ba ba dama aje a ganta wa adat awadin bainana wa khutubu kuma irin abubuwan da suke shagaltawa na zamani na jujjuyawar zamani sun zo sun shagaltar da tsakaninmu da kuma musibu ma sun zo sun shagaltar da tsakaninmu kowa harkar harkar gabansa ta kama shi amma kuma duk da aka tana kallafa min sai na so ta shi yasa aka ce yukallifuni laila a ci yana da alaka da baitin da yake gabansa ai qalbi yukallifuni hubba laila ga halin da ake ciki amma duk da haka so yake in ci gaba da soyayya ita zuciya so take a ci gaba da soyayya to ka gani sai yace yukal tukallifuni ai tulzimuni ma fihi mashaqqa ya za a yi wanda yake baka ganin sa kullum ga musibu sun zo sun shagaltar da kai da shi amma kuma duk da haka a dora maka cewa sai ka ci gaba da soyayya kaga wannan an lizumta maka abin da yake akwai mashakka a cikin sa eh da faɗin alhansa a cikin akan akan sahar da ta faɗa
يكلفه القوم ما نابهم يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم وإن كان أصغرهم مولدا سنة متانن متانن سنة كلفا مسا aikata abin da yake shine ya zo musu na nawa'ibu dahar ma na bahum ai nawa'ibu dahar su ne musibin zamani suna kallafa masa ɗaukan nauyin waɗannan musibu wa in kana asgharahum maulida duk da yake shine mafi karancin su a wajen haihuwa kaga wannan yabo ne tare da karancin shekarunsa ana dora masa abin da sai manya ake dora ma amma shi sai a dora masa to kaga dai suka ce yukallifuhu alqawm ay yulzimu yulzimuhu alqawm ma fihi mashaqqa na'am wannan alqawlu alqawlu alawwal kenan ilzamu ma fihi mashaqqa wa qila qawli na biyu aka ce huwa talabu ma fihi mashaqqa shine neman yin abin da yake a cikin sa akwai wahala da nauyi
وعليه يدخل في حد التكليف to a bisa wannan kaulin kaga a cikin a bisa wannan kaulin alwajib wal mandub wal haram wal makruh duk za su shiga cikin ta'arifin taklif
wa amma aljaiz fala yadkhul to amma ko aljaiz fa yace fala yadkhul ala kila ta'rifaini a bisa dukkan ta'arifin guda biyu alwajib aljaiz ba zai shiga ba dan babu ilzami a cikinsa babu nema babu talab don haka shigar da shi a cikin hukunce-hukunce na taklif baya kubuta daga musamaha wato an kyale dai an kau da kai
وما أجاب به البعض من أنه مكلف به من حيث اعتقاد جوازه
amma abinda waɗansu suka yi jawabi suka ba da amsa da shi akan wannan iskalin cewa shi al-mubah mukallafin bihi an kallafa ma mutum yin an kallafa shi shi ma akan mutum ta fuskar cewar an nemi ya itikadin ya halatta saboda haka gani an samu ilzam ko talab din kenan ko wato dole ka yadda cewa ai wannan Allah ya halatta maka wato sannan ya zama to halal amma baka yi itikadin cewa Allah ya halatta maka ba kamar cin abinci kana cin abincin ka baka yi itikadin Allah ya halatta maka ba sai ce kai laifi shi yasa yace fala yanhad wannan dalilin wannan jawabin fala yanhad ba zai mike ba
لأن غيره يجب اعتقاده أيضا domin wani sama shi ma yajibu itiqaduhu duk komai da almawajib da wal makruh da sauransu duk wajibi ne ka itikadin cewar Allah ne ya sanya shi haka
وقول المؤلف faɗin almu'allif faɗin malam da ya ce لكنه ليس يفيد فرعا amma ba wannan abun wannan sabanin baya fa- ba shi da wata samara baya baya ba da fa'idar wani far'i
يعني أن الاختلاف cewa wato shi wannan sabanin هل هو الإلزام cewa shine eh, eh, at-taklif ilzami ne أو الطلب أو aw الطلب talab ko ka talab ne لا يفيد فرعا من الفروع baya ba da fa'idar wani reshe daga cikin rassan shari'a لعدم بناء حكم عليه domin ba a gina wani hukunci akan wannan sabani ba
قال أبو قال أبو إسحاق الشاطبي abu ishaq ash-shatibi al-imam ash-shatibi imam al-maqasid yace في هذه المسألة akan wannan matsala ta wato sabani akan ta'arifin al- al-taklif ليست من أصول الفقه sai wannan ba bata cikin usulul fiqh
ولا عونا عليه ba ma ta taimaka ma usulul fiqh ba ta da wani taimako akan usulul fiqh
وما كان كذلك wanda ko abu duk abin da ko ya kasance a haka لا ينبغي ذكره في الفقه bai kamata ma an bace shi a cikin fan a cikin tafan usulul fiqh ba a cikin fannin na'am eh wa ma kana kadhalika eh shi ya ci karanta ya tambaye ne ke ya koma ga islamin ke eh wa ma a'a ya koma ga cewar laysa min usul fiqh wala aunan alayhi eh abinda ya kasance abinda matsalar take ba ta usulul fiqh kuma ba ta taimakawa bai kamata ma ambace ta a cikin fannin ba na'am
wa qawluhu dar'an tamyizun muhawwal fadin sa dar'an tamyiz shine tamyiz muhawwal anil fa'il da aka juya shi akan fa'il
ay la yudhiq sadruka ay la yadhiq sadruka لعدم وجود فرع لأن هذه المسألة لا ينبغي عليها الحكم na'am war ki wannan wayar kace yace kada wato zuciyarka ta ta takura akan wannan domin babu wani wato hukunci da a domin wannan matsalar babu wani hukunci da yake ginuwa akan ta
وقوله فاها فعل ماضي أين مضى eh ma'anar faha bi ma'ana nafaka daga nan ne aka samu a fuhu ko eh eh faha bi ma'ana nafaka yayi furci da shi na'am kun fahimci matsalar ko wannan shine wato kun gani abubuwa nawa ya faɗa yayi kawo ta'arifi guda biyu na taklif kuma yace wannan kaulin guda biyu le- ba shi da samara Eh, saboda haka kuma ya ce maka kada ka damu akan cewar wannan sabanin ya yake kuma mun ji ma kan cewa ma aslan ma waɗansu daga cikin malamai suna gani wannan matsalar ba ta daga cikin ma usulul fiqh da bai ma cancanta a ambace ta ba Mm. duk da yake ai ya cancanta din sun- saboda a abin nan eh, a tunda wannan yana kowa akwai tarifin da zai yi kowa akwai ta'arifin da zai ta tunda ko kowa akwai ta'arifin da zai za ka ga ta'arifin wannan za ka ga ta'arifin wancan ka ga ya kamata ka san me bambancin da kuma ma za ya tarattabu alaihi Mm. na'am
والحكم ما به يجيء الشرع وأصل كل ما يضر المرء wa aslu kulli ma yadurru al-man'u na'am wal hukmu ma bihi yaji'u ash-shar'u wa aslu kulli ma yadurru al-man'u hukunci shine abin da shari'a ta zo da shi wato ma'ana hukunci ba abin da hankali ya tabbatar da shi hukunci shine hukunci ba abin da shari'a ta zo da shi shine hukunci wa aslu kulli ma yadurru dalilin a, a, hukuncin dukkan wan- al- al'asul anan bi ma'ana hukum hukuncin duk abin da yake cutarwa wato kafin zuwan shari'a almanu to haramun ne duk abin da yake akwai cuta kafin zuwan shari'a to shari'a ta yi hukunci da kan cewa haramun ne wannan shine istis- kamar istishabul asl kenan duk abin da yake mai cutarwa ne to haramun ne ka'ida ce ta shari'a hatta qabla maji'u shar na'am
يعني أن الحكم التنجيزي الذي يترتب عليه الثواب والعقاب wato hukunci wanda yake zartacce ay at-tanfidhi wato alladhi nujjiza aka yanke shi alladhi yatarattabu alaihi thawabu wal iqabu wanda sakamako ko uquba yake wato biyo bayansa
وما جاء به الشرع عن الله shine wanda shari'a ta zo da shi daga Allah ta'ala
على ألسنة a الرسل bisa harsunan manzanni
فلا حكم تنجيزيا يترتب عليه الثواب والعقاب قبل بعث الرسول عليه السلام rusuli alaihi salatu wasallam قد- قبل بعث الرسل عليه الصلاة والسلام babu hukunci zartacce wanda sakamako da ukuba yake wato biyo bayansa qabla ba'thir rusul kafin aiko manzanni alaihi musallatu wassalam na'am لقوله تعالى wama kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula saboda fadin Allah ba mu zamanto masu yin azaba ba har sai mun aiko da manzanni kaga kenan ma'ana wato al-iqab was-sawab ba zai biyo baya ba sai idan an aiko manzanni mafhumin wannan cewa qabla ba'thir rusul babu iqab babu sawab na'am
فقوله وما كنا معذبين fadin Allah mu ba mu zamanto masu yin azaba ba أي ولا مثيب ma'ana ba kuma wala mutibina kuma ba mu zamanto masu ba da lada ba Eh, mafhumu shine wannan kaga istidlal ne aka dauka domin ma'anar a inda za a yi azaba in an yi nafiyin azaba to za a yi nafiyin bayar da ladama kenan
وقوله تعالى da kuma faɗin Allah ta'ala رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل manzanni waɗanda suke masu faranta rai masu gargadi don kada hujja ta kasance ga mutane akan Allah bayan manzanni sun zo wato ma'ana wato inda manzanni ba su zo ba mutane za su samu hujja kenan su ce ma Allah Allah ya ya a rabbana a a yaya za ka yi mana an ta kulu لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منه فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة كاغا ذا سامو حجة أي دامو ما أن أيكو منا لولا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى to kaga Allah da ya yanke hanzari kenan to wanda ya nuna kan cewar kenan kaga Allah ya san yana ayyukansa da yake yi da hikima yake yi na'am وبين هذا وبين هذه وبين الحجة المذكورة وبين هذه الحجة المذكورة ya bayyana wannan hujja wadda ya ambata ta anan li Allah ya kuna linnasi ala Allah hujja بقوله في طه da fadin sa a cikin suratu Taha وما ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله نعم.
لقالوا ربنا laula arsalta ilaina rasula ita ce hujja da a ce mun halakar da su da azaba kafin wato kafin zuwan manzo la qalu da sai su ce rabbana laula arsalta ilaina rasula ya ubangijinmu ina ma yaya baka aiko mana da manzo ba
الآية a zuwa karshen aya fa nattabi ayatika min qabli an nadhilla wa nakhza na'am
وخالفت المعتزلة al-mu'tazila waɗanda suka yi an ce musu mu'tazila saboda sun yi itizalin majalisin Hassan al-Basri shi yasa aka ce musu al-mu'tazila waɗanda suke nafiyin sifofin Allah jalla wa ala a kuma suke cewa al-Qur'ani makhluq kuma suke ganin murtakibul kabira la mu- ma- yana manzila bainal manzilatayn la mu'minun wala kafir نعم وده وجوب الخروج اصول الاصول الخمسه كو ده وجوب ده توحيد ده عدل أها، ده الت- ده ده ده تنفيذ الوعيد ايه ده منزله بين المنزلتين ده كما امر بالمعروف الخروج على الائمه نعم
فحكمت العقل فحكمت العقل su suka saba sai suka hukunta hankali
فجعلته طريقا إلى العلم sai suka sanya hankali hanya ne zuwa ga sanin hukunci na shari'a bil hukmi shar'i
يمكن إدراكه به za a iya sanin hukuncin shari'a da hankali من غير سمع ba tare da sam'in ba tare da wahayi ba as-sam'a nan ana nufin wato abin da ake ji daga Allah shine manzanci
فهو عندهم تابع للمصالح والمفاسد dan haka su a wajen su hukunci yana bin maslaha a- al-masalih jam'u maslaha abin da zai kawo maslaha shine abin da yake a- yake da fa'ida kuma yake ran mutum yana so kuma yake zai kyautata masa a duniya da lahira sai sai a yi shi wal mafasid da kuma akasin sa barna
فإن كان حسنا عق- عقلا jawazahu shar idan hanka idan wato kyakkyawa ne a hankali to shari'a ta halatta shi
وإن كان قبيحا wa in- عقلا wa in kana qabihan aqlan in kuma mummuna ne a hankali mana'ahu shari'a sai ta hana shi eh shine mizanin su amma wannan kaulin da mu'tazila suka faɗa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yace shine kaulin salaf wajen wannan mas'ala yake cewa a ce al-husn wal qubh um, kafin zuwan shari'a a, sai da shari'a kawai ake sanin sa yace wannan ba wanda ya faɗe shi a cikin salaf balle ce malaman ma- mazhaban hanafiya ne mazhaban malaman malikiya ne ya ambace su domin a cikin fitra Allah ya sanya Allah ya sanya ana idrakin wannan yanzu kowace kowane mutum a cikin fitrar ya san adalci abin kyakkyawa ne kowa a cikin fitrar ya san zalunci ba shi da kyau shi yasa zaka ga a kaga an yi taron duniya da yan addinai ga baki daya a ce dan a tabbatar da taimako da kauda talauci alal misali eh ko da yake dai hauka ne don ba aka ce sai dai a ce ka rage talauci amma ka kawo da shi kuma kowa in ya ji labarin fir'auna zai san kan cewa inna fir'auna ala fil ard saboda haka sai dai ba hankali la yastaqil da tabbatar da shari'a ba zai istiqlal ya tabbatar da shari'a ba kawai duk da yake Allah ya sanya a cikin fitran mutum cewa hankali yana sanin abin da yake kyakkyawa da abin da yake mummuna ko da babu shari'a akwai abubuwa na hankali wanda yake Allah ya sasu a cikin fitran mutum na'am
وسيأتي رد مذهبهم إن شاء الله عند محل to yara nan ya shirya ma wannan matabar ya ce raddin wannan mataba tasu zai zo in Allah yadda a mahallinsa amin وقول المؤلف faɗin malam وأصل كل ما يضر منعه hukuncin dukkan abin da yake wato a a mai cutarwa almanu
يعني أن الأصل في الشيء الضار cewa wato a ka'ida ta asali akan abin da yake mai cutarwa آه، بالأبدان ga cu- ga- ga wato jikuna كالمسمومات kamar abubuwan guba والم... والمؤديات للمرض da masu sanya cuta نعم kamar abin nan kamar abin nan kamar sauro kamar bacteria Eh. awil uqul ko kuma masu cutar da hankula كالمسكرات kamar abubuwan da suke sanya maye المنع hani ne
لقوله صلى الله عليه وسلم to saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam لا ضرر ولا ضرار babu cuta babu cutarwa wala b- babu cutar juna na'am da za mu tsaya awa ɗaya ta yi? to ai mu ma kusan abin nan na'am shikenan mu sake an an tsaya a sake tayarwa sai mu ci gaba kawai نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه نعم شكرا
وتحت مفهوم كلامه صور أبدا أشكال أبدا ake fahimta daga maganan malam akwai surori akwai fuskoki da dama إحداها ta farko fuska ta farko أن يكون فيه منفعة wala bara Wala bara.
abin ya zamanto akwai amfani babu cuta a cikinsa
فالأصل فيه على التحقيق الإباحة to asali akan a cikin wannan a bisa abin da yake tahqiq abin da yake haqiqa al-ibaha halacci akwai amfani ba cuta
لقوله تعالى Fad- saboda fadan Allah ta'ala هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا shine wanda ya halatta muku abu- ya ha- ya halitta a gare ku abin da ke cikin ƙasa gabaki daya
ولا يمتن إلا بجائز Allah ku baya yin baiwa baya yin gori wato ya ce- ya- ya ya kididdiga ni'imar da ya yi ma mutane ya ya yi ma halitta sai da abin da yake halal ne si
فلا يمنع إلا ما أخرجه دليل fala yumna'u illa ma akhrajahu dalil saboda haka ba za a hana wani abu da ke bayan kasa ba sai abin da dalili ya fitar da shi wannan ita ce ka'idar da malamai suke amfani da ita kan cewa komai al-aslu fil ashiya kullaha al-ibaha Mm. kowane abu halal ne kowace mu'amala halal ne sai abin da dalili ya fitar yanzu inda an bi an ce an bi an ce ciniki sai wanda kawai shari'a ta zo da sai wanda aka ce a yi shi a cikin shari'a shi kawai za a yi ya za a ta- ina ya za a ir- irin wacce takura za a shiga malam umar yan canji da kuke dabaru iri iri ai wannan ai wannan ai wannan kullum zaka ji wata dabara in an toshe nan sai a fito ta can zabibiyan saka sun hana wasu
Eh? to kun gani to ka'idar shari'a ce duk me me dalilin wannan wannan ayar al-imam al-qurtubi ya yi maganganu masu daɗi a wajen tafsirin wannan ayar a bisa wannan ka'idar cewa asalin dukkan abubuwan da ke bayan ƙasa halal ne zai aka kawo maka a, in aka kawo maka a, wani wani irin kunu na mutanen Congo ga inda suke yin sa ka ce wannan menene wannan kunu ne Mm, ka gani to me ya kamata ka tambaya Eh, sai ka ce akwai alhinzir aka ce babu yana bugarwa baya bugarwa aka ce a a a akwai nama na wanda aka yanka ba a yi bismillah ba a ciki aka ce a babu nama ai ba nama a ciki to me ya rage maka shi kenan eh a zai ai saboda ya san cewar ba ba cewa ai shine dan ka san cewa dalili bai fitar da shi ba a wai abin da ya sa ne fada haka yanzu kamar yadda dai kasashen turai ko zan ce sai na ya na wuce ko ce a na ce ko raji ko zan zan da raji ko amfani kada kai a yanzu yanzu yanzu ina zuwa ai wato wannan wallahi yana da kyau wannan ka'idar da ka faɗa shine wannan abin da ake ce ma ka'ida ce wannan yana daga cikin furo ta'arudul asli ma'a zahir asali shine hadisin abu a a mm, a- a- a- a- abu abu ta'alabatul khashani yace inna bi ardi qaumin ahli alkitab afana akulu min aniyatihim fa innahum yashrabuna alkhamr wa ya'kuluna alkhinzir qala la ta'kulu fiha illa an la tajidu ghayraha fa idha lam tajidu ghayraha faghsiluha thumma kulu fiha kace muna garin ahlul kitab suna cin suna shan a giya a cikin kofunansu suna cin alhazir a cikin kwanukansu ma ci a cikin kwanuka ya ce kada ku ci sai in kun samu waɗansu in ba- sai in ba ku ji waɗansu in ba ku samu waɗansu in ba ku samu waɗansu ko ku wanke sannan ku ci to kaga wannan shine aka ce taqdimul asl taqdimul zahiri ala al asl al asl in ka zo zaka dauki al asl komai ala al ibaha shine asl amma a nan wajen ba a ce su yi aiki da asl ba saboda akwai zahir fa innahum ya'ku- yashrabuna al-khamr shine zahiri saboda aka sai aka ce a aiki da wannan zahirin aka ce farsiluha thumma kulu minha wannan kaida ce tana da furu sosai a idan da za ku in kuka je ku je shankiti.net darasin malamin mu Sheikh Muhammad Al-Muqtar Shankiti darasin da ya mana a cikin ban sani ba ko sun sanya shi amma darasin sa na farko da yayi a cikin Bulughul Maram da muka karanta wannan hadisin yayi dogon bayani akan wannan ka'ida ta'arudul asli ma az-zahir in kuma babu ku samu wannan in ba ku samu yayi ba to ku je cikin al-ashbah wan nadha'ir na al-Imam Suyuti ya kawo wannan ka'ida ta'arudul asl ma az-zahir yaushe ake kaddamar da asal yaushe ake kaddamar da zahir domin wannan ita ce matsalar ka za ka yi as- aiki da asali ne ko ko za ka yi aiki da zahir a zahir shine abin da dalili ya nuna kan cewa shine raji yanzu kamar wannan ya tabbata an ce hatta makilin sukan sanya kitsan kitsan alade ko to kaga kenan wannan ya nuna maka kan cewa tunda wannan shine zahir saboda haka sai ka bi kwakwaf ka duba ka gani wannan an sa ko ba a sa ba
musamman da ana rubuta shi ne exactly saboda haka kaga za ku yi ah, wato wannan shine al'amal bi zahir shine ka ce akwai me- me- akwai kaza akwai kaza in ka fitar da shi shikenan sai ka zo ba kawai ka dauka kai aiki da al'asul ba amma akwai suwar akwai lokacin da ake aiki tare da al'asul kaga shine ma kamar ma suke kawo ah, idan mutum ya wuce ah, ah, idan mutum ya rasa wandan da zai sallah sai wandan da yake ɗamfare da al'aurar kafiri Mm. kamar wando na kafiri wanda baya sa kamfai ya ce zai baka wando don ka sa kai sallah a a- a kafiri dai ba ce baya tsarki ba ka ce baya tsarki ka sake kawo wata ka ga me aka ce akan wannan za ka yi aiki da asal ne ko ka za ka yi aiki da zahir a zahir baya tsarki shi ne zahiri yana gamawa zai da- da sauran fitsarin kawai zai sa wandonsa abinsa ka yi sallah da wannan wandon sai ka wanke sannan sai ka yi sallah to haka wannan duk takdimin zahir ne alal asal idan duk musulmi ne ai wannan babu wannan azahir yayi muwafaka da asal ko ba haka ba azahir musulmi a, musulmi yana tsarki shine zahiri saboda haka al'asul ya dace da zahir anan malam kamar kamar a malaysia wato malamu suka ce kar ka sake ka ci abincin chinese Mm.
bari ma kamar suna ganin cin sa mujarradin cin ma haramun ne to amma ni abin da na fahimta akwai abin da za su yi cin nasu wanda halal ne misali shi suka sa maka a cikin da tuki to in suka so in suka soya shi da in suka soya shi da da man alade fa
ya tambaya ke
na wani lokaci hatta salad ma sai su sanya masa mai wanda yake ba ba abin nan ba na'am na'am turare ba wani za ga ana rubuta wani dan fasassun alkawar eh turare eh a to ai wannan alcohol din ba shine muskir din ba ai wannan chemical ne wannan chemical ne Mm. wannan chemical ne eh na taba tambayar malamin mu Sheikh Muhammad Al-Muqtar yake cewa in zaka dauki wannan ka'idar hatta abin nan hatta bula ma sai ka ce ba ka dan bula ma wani lokaci takan bugar ko Ma sai- tana bugarwa sai har fura to gara na fura ma za a ce shi wannan fermentation din ne alcohol din ce amma kamar fura amma kaga kamar turare shi ko an sa alcohol ya zama guba shan sa guba ne Mm, saboda haka ba ba ba najasa bane wannan Mm, tunda ba ita ce ainihin giyar da ake sha ta bugar ba na'am waƙila وقيل يقبل على المنع to a kauli na biyu a an ce an ce abinda yake ma- ab- abinda ma kana fihi manfa'a wala darar yuhmalu alal jawaz to sai kuma aka ce yuhmalu alal mani kauli na biyu akan wannan matsala shine aka ce za a dauke shi akan cewa haramun ne an hana
لأن الج- لأن جميع الأشياء ملك لله domin komai mulki ne na Allah ta'ala ولا يجوز التصرف في ملك الغير إلا بإذنه bai halatta kuma a yi tasarrufi a cikin mulkin wanda yake ba naka ba sai da izininsa
ولأن الله قال kuma saboda Allah ya ce وما آتاكم الرسول فخذوه abinda duk manzo sallallahu alaihi wasallam ya baku to shi za ku rike da shi فيفهم من دليل خطابه to za a fahimta daga abin daga mafhumul mu- mafhumul mukhalafa dalilul khitab ah, wato mun yi shi a cikin bidayatul mujtahid ko dalilul khitab shine abinda maf- abinda ake fahimta daga magana ba wai nassin maganar ba abinda ake fahimta shine mafhumul mukhalafa an ce abinda manzo ya baku ku karbe shi ne mafhumul mukhalafa abinda bai baku ba kada ku karbe shi ba abinda ya hana ku ba abinda bai baku ba kada ku karbe shi Eh,
أن ما لم ي... أن ما لم يأتكم la ta'khudhu abinda bai zo muku da shi ba to kada ku karbe shi
استدل بها بمفهوم هذا istadalla dan akwai fa'ilin eh استدل بمفهوم هذه الآية على المنع جماعة malamai jama'a ta malamai sun kafa hujja da ma- da mafhumin da abinda ake fahimta daga wannan ayar a- akan halaccin akan haramcin duk akan hana dukkan abubuwa daga cikin wannan jama'a A- istadalla bi mafhumi hadhihi al-ayati ala al-man'i jama'atun jama'ar malamai sun kafa hujja da abinda ake fahimta daga wannan ayar akan haramci daga cikin wannan jama'ar minhumul al-abhari abubakar al-abhari ɗaya daga cikin malaman malikiya
والذي ظهر لي abin da yake bayyana a gare ni inji Sheikh Al-Amin Shinqiti Muhammad Al-Amin Shinqiti rahmatullahi alaih
أن أن هذا المفهوم cewa wannan abin da aka fahimta istilalin da suka yi da wannan mafhumul mukhalafa din nan يمكن معارضته بمفهوم قوله za a iya yin fito na fito da shi a kawar da shi da abin da aka fahimta da faɗin Allah ta'ala da ya zo bayan ayar wannan ayar وما نهاكم عنه فانتهوا abin da ya hane ku ku hannu to me mafhumin sa أي وما لم ينهكم عنه abin da bai hane ku ba لا تنتهوا kada ku hannu ko ba haka ba in kun kafa hujja da mafhum ma mun kafa hujja da mafhum anan
فهو نظير الاستدلال to ka gani kishiyar isa ya kama da istidlalin farko da aka yi na'am sai ka arun na makomai eh to ai shi yasa shine shi yasa aka samu alqaulu salim eh amma ai yanzu kaga kenan tunda an samu ta'aruf na mafhumai ne saka ba duk sai su sukuti ba za ka hujja da kowanne ba sai mu koma hujjar mu ta waccan ayar huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a sun yi ragas na'am القول الثالث kauli na uku الوقت alwaqfu sai mu tsaya babu me kowane abu wanda yake a duk wani abu wanda yake hukuncinsa bai zo ba a cikin shari'a sai a tsaya a wato abin da yake akwai amfani amma babu cuta sai mu tawakkufi sai mun ga abin da shari'a ta ce tunda wannan mafhumin wannan ya nuna ya halatta mafhumin wannan ya nuna bai halatta ba to sai mu tawakkuf shine alqaulus salih
لاحتمال هذا saboda zai iya daukan fuskar wannan zai iya daukan fuskar wannan
ومن الصور to kun ga wannan a cikin sura ta farko fa kenan tunda mun ce kam kam sura Eh? suwar haka ya faɗa ya ce akwai suwar akwai surori akwai suwar akwai fuskoki daban-daban wayannan suwar din ibn al-qayyim asali ma dai ibn ibn taymiya ma ya faɗe su sosai kuma ibn al-qayyim ya nanata su a cikin ilamul muwaqqi'in bi shay'in min at-tafsil Eh, zan gani a cikin nan in akwai dan ah, sa- ah, wani abu wanda gashin dai zai mu gani yanzu
ومن الصور المذكورة daga cikin suwar daga cikin fuskokin da aka ambata أن تكون فيه مصلحة ya zamanto abin yana da maslaha من ta جهة wata fuska ومفسدة tana da barna ta wata jiha wanda shine mafi yawan abubuwa a nan fiƙiu yake bayyana wanda yake akwai ta wata fuskar yana da maslaha ta wata fuskar yana da barna
وسيأتي في مسالك العلة وفي كتاب الاستدلال zai zo a cikin littafin masalikul illa ta yaya ake gano illar hukunci da kuma wajen mafatin al-istidlal wato ɗaya daga cikin usulul shari'a istidlal shine wato kafa hujja da abin da yake ba alkur'ani ba ba sunna ba ba ijma'i ba annahu cewa yunzaru fil maslaha wal mafsada ana duba maslahar da barnar فإن تساوتا idan suka yi daidai da maslahar da barnar أو كانت المفسدة أعظم ko kuma mafsadar ta fi girma منعا sai a hana abin in aka duba aka ga da barna da gyaran duk daidai suke ko kuma ko kuma barnar ta fi to sai a hana to wajen hanin ne wani lokaci ai hani na haramci wani lokaci ai hani na karhanci na'am وإن كانت المصلحة أرجح idan maslahar ta furin jaye to sai ya zamanto hala- ya- ya halatta wani lokaci ma ya zamanto wajibi ko mustahabi
ومن الصور المذكورة daga cikin su- fuskokin da aka ambata أن يكون فيه مصلحة Allah ya kuna ألا يكون مص- فيه مصلحة ya zamanto babu maslaha a cikinsa ولا مفسدة babu mafsada ولا أعلم فيها نصا an ahad ba ni- ban san wani nasi daga wani ba wannan domin taqsimul aqli ne shin ma akwai abinda za a ce babu babu maslaha babu mafsada a cikinsa akwai sai dai hankalin mutum dai ya zamanto bai riski maslahar ba ko bai riski mafsadar ba amma hal yumkin don kasan waɗansu ma'anu waɗansu abubuwan a yutasawwar fi zihin la fil kharij za a iya suranta shi a kwakwalwa amma ba shi da hakika eh
kamar wasu abubuwan cin abinci yadda da likita ya ce ba shi da wani tasiri a jiki kuka ci to amma wannan tasiri na magani kenan ko daɗi ne ai maslaha ce ko ba haka ba ko daɗi ka ci ka ci ka ji daɗi ba zai gina jiki ba Eh? amma dai zaka ji daɗi kamar kamar bomo bomo ah bomo bomo ai yana da yana da protein za ce yana da gina jiki na'am
وسيأتي له إن شاء الله زيادة زيادة الإباحة في a ƙarin bayani zai zo insha Allah gare shi مسلك المناسبة fi ma- a cikin maslakin munasaba wato almunasaba shine alwasful munasib sifa da ta dace a gina hukunci a kansa imamul Qa- imamul ghazali Allah ya kara masa rahama wato yayi littafi akan wannan shifa'ul alil fi masalikit ta'lil Mas- masalikut ta- a- a- shifa'ul alil fi masalikut ta'lil akan masalikul illa kawai yayi ta yaya ake gano illar hukunci a cikin shari'a wanda shine wannan ainihin gundarin usul fa'idar usul fiqh wanda zai sa mutum ya zama to faqihi bi ma'anar kalima shifa'ul alil fi masalik at-ta'lil na da da sayan littafin na kasa karanta shi ya nan wallahi littafi ne mai muhimmanci tun tun malaman mu suka gaya mana akan sa yana nan a library amma Allah ya bamu ikon karanta shi na'am shifa'ul alil ba ghalil ba akwai shifa'ul ghalil na ibn na ibn al-qayyim shi ma shifa'ul alil ne eh a cikin shi wanda ya akan al-qada'i wal qadar na'am wal ikhala shi ma daga cikin manasikul daga cikin masalikul illa ne da kuma cikin magana da za a akan almasalihul mursala almasalihul mursala shine maslaha da shari'a ba ta shaida ba ta nassi akan itibarinta ba ko rashin itibarinta yana fada ya shiga a cikin fadin malam وأصل كل من كل ما يضر المنع da asalin cewa dukkan abin da yake cutarwa almanu ana hala shi شرب الدخان shan taba
وأكل التراب da cin ƙasa wanda mata masu ciki suke yi wani hawi zalika da makamancin wannan domin yana cutarwa kuma mu har har sai musu da ake kasar ake yi da masu ciki ba wannan kasar da taba taba ita ma ha- bisa wannan ka'idar suka ce ko da ba a samu wani nasi a cikin shari'a da yake haramta ta ba wannan ka'idar ta haramta ta shine wa aslu kullu ma- kulli ma yadurru al-man'u Mm. to sai mu tsaya anan insha Allah za mu tashi bu fatratin bil far'i la yura'u har na sa tarihin da muka lokacin da muke karatun littafin nan yau shekara goma sha biyar da da wata shida ran goma ga watan sha'aban shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da ɗaya yau da talatin da bakwai eh eh, to shine a sha shida ma kenan har da rabi آمين آمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب